أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa yau muna takwas ga watan sha'ban wata na takwas a jerin watannin shekara ta musulunci hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da ɗai ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan wurin mun saba gabatar da karatu sannan kuma wannan wurin ya kasance kamar gida ne namu domin ina ɗai daga cikin masu karantarwa a wannan wuri don haka akwai maudu'i da aka ce in yi bayani kan shi wannan maudu'i gaskiya maudu'i ne mai muhimmanci kuma maudu'i ne wanda gaskiya ba karatu guda ba ko biyu kada ku sa tsammanin karatu kan wannan tem zai iya karewa ko an yi karatu ɗari ko ɗari biyu ko dubu ba za su isa ba shine maudu'i na maka'idul yahud wannan nasara in aka ce maka'idul yahudu wan nasara ana nufin makirci da kulle-kulle da surkulle da saddabaru da dubarce-dubarce na yahudawa da nasaru to kafin a fara karatu kan tem duk ɗalibin ilimi da yake nan ɗaliban ilimi ne muke magana da su a bar shiga cikin tem ba a yi bayani shi kan shi unwanin abin da ya kumsa ba mi kalima ta maka'id take rufi mi kalima ta al-yahud take rufi mi kalima ta an-nasara take rufi waye san asalin su sai ka zo zaka fara khutba ko wa'azi ko karatu baka faɗi menene za a magana kan shi ba wannan kuskure ne da yawa daga cikin ɗalibai suke yi kalima ta maka'idul yahud maka'id jam'i ne na makida makida kuma yana nufin makirci kalima ce wadda ta samo asali daga kada yakidu kaidan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tariq yake cewa innahum yakiduna kaida wa akidu kaida kaidi me yake nufi ake nufi da kaidi abinda ake nufi da kaidi shine ka bayyana ma mutum abu mai amfani amma ƙarƙashin shi kana son ka kare da shi shi ake kira wato almakar ko almakida izhar yani ma yadurru al-insan fi surati shay'in yanfa'u ka ba mutum abu yana amfanin shi ya ga akwai riba amma karkashi akwai abin da zai cutar da shi shi ne suke kira en français kado empoisonné a ba mutum kado kowa na son kado amma wannan kadon akwai poison cikin shi poison poison in ji masu anglai saboda mi zai karbi kado yana murna in ya ci zai yi mi zai mutu al-yahud su ne yahudawa zuri'a ce ta annabawan Allah yahudawa zuri'a ce ta annabawan Allah ana kiransu bani isra'il ana kiransu yahud mu ɗan yi bayani kan wannan isra'il suna annabi yaqub ne ana kiransa isra in ji malamai bawa il Allah da yare na juif to sai aka ce bani isra'il ‘ya'yan bawan Allah shi ne annabi Yaqub. Aya ma ta zo a cikin surutu, Ali Imran, kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'il, illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunantana tawwa. Nan Isra'il ka diba cikin malaman tafsiri, ka diba cikin littattafan tafsiri ana nufin annabi Yaqub. Yahudu kuma malamai sun yi saɓani kan asalin wannan kalima kai. suna da maganganu guda uku magana ta farko suka ce su ne 'ya'yan ɗai daga cikin 'ya'yan annabi yaƙub wanda ake kira yahuza yahuza to larabawa da suka ɗauko wannan kalima sai suka ce yahuza suka mai da dalun ta koma zalun kenan sai ya zamanto in an ce bani isra'il ‘ya'yan annabi yaqub su goma sha biyu ne amma in an ce yahud kama an danganta su ne zuwa ga ɗai daga cikin ‘ya'yan annabi yaqub waɗansu malamai suka ce kalima ta yahud ta samo asali ne daga annabi musa da ya ce waktub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirati inna hudna ilayka inna hudna ilaik mun shirye zuwa gare ka sai aka kira su yahud shi yasa Allah ce qul ya ayyuhal ladina hadu ya ku wadanda kuka ce mun shirya wadansu daga cikin malamai sun tafi cewa asalin wannan kalima daga at-tahawud ne da larabci ana cewa hawwada yuhawwidu tahwidan idza qata'a ra'sahu mutumin da ke jijjiga kanshi haka idan suna karanta a taura kudi ba ko yanzu ka ta cikin event card israel event card in an ka gado malaman yahudawa suna karanta a taura za ka ga suna jijjiga kansu amma dai magana wadda malamai suka fi rinjaye suwa shine an kira su yahud don annabi musa ya ce inna hudna ilaik ko kuma a ɗauki cewa zuri'a ce ta yahuda sai aka ɗauki sashe daga ciki amma asalinsu ‘ya'yan mutum goma sha biyu ne kenan shi yahuza babansu ne faske ko mu ce wan saura ne kanin saura ne almuhimmu dai duka fami guda ce to abu na biyu sai kalima ta nasara daga ina ta samu asali muna cewa nasara nasara nasara kai mutum mu kwana kalima ta nasara akwai magana biyu kanta waɗansu malamai suka ce ta samo asali ne daga waɗanda suka bi annabi isa annabi isa ya ce man ansari ilallah qala alhawariyun nahnu ansarullah wa zai taimake ni zuwa ga aikin Allah hawariyun suka ce mu za mu taimaka maka to da suka ce ansar sai aka kira su nasara masu taimakon addinin Allah waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa a a garin da aka haifi annabi isa falastin gari ne da ake kira nasira to tun da na aka haife shi sai aka kira addinin sa nasara masu bin addinin annabin da an ka haifa a garin nasira amma da yawa daga cikin ɗalibai abin da yake bani mamaki kullum sai kaga ɗalibi na son shi magana kan wani abu amma ya ƙi zuwa ya binciki tarmukin menene asalin shi domin ya yi etude mai kyau sai dai ka iska kawai mutum ya zo yana magana babu wani ka'ida babu wani sanin asalin tarmukin daga inda ya shigo sai mu yi ta wahala shi yasa kuke ganin karatunmu yana da problem mai yawa parce ba a sanin source ba a sanin rafin na abu kawai sai a zo daga sama sama a yi magana da an yi kuwa sai a wace muna cikin problem kenan mun samu kalima ta maka'id al-yahud maka'idul yahud wan nasara makirce makircen yahudawa da kuma makirce makirce na nasara abu na gaba za mu kasa wannan karatu zuwa wato gida uku zuwa hudu na farko shine cewa za mu dubi ɗan adam da Allah ya halice shi yana da janibi guda biyu ko janibi guda uku a wajen waɗansu sannan za mu kalli yahudawa da nasaru ta fuskar adalci na addinin musulunci adalci na addinin musulunci abu na gaba za mu dibi fanni daban-daban na rayuwa da irin problemkin da ake muna provoke yau da gobe waɗanda ba san da su ba sannan a ƙarshe za mu iya amfani da dama mu ga ya za mu samu solution da wasu yoyi waɗanda za mu yi makamu Allah ya taimake mu sai mu je zuwa ka Yahudawa da Nasaru a tarihance. Idan muka dibi Yahudawa da Nasaru addinin su ba guda bane. Babban problem kinku ko in ce problem kinmu ba mu san akwai bambanci tsakanin Jews ba da Christian. Kuma ko mun sani in an ka ce mu kawo shi, muku sani ba. Menene bambanci tsakanin Kiristanci da Yahudanci? Da yawa cewa suka yi akula fulu, duk ɗai ne. no no no no ba haka nan bane akwai abin da ya hada su akwai abin da ya raba su kuma akwai wani munafunci boyayye wanda ba ku san da shi ba amma yau ya kamata mu yi bayanin shi yahudawa addinin da suke bi yahudanci kuma suna imani da attaura ita kadaya ko ita kaɗai. Yahudawa akwai Bible, kun san Bible ko? Ana da Nouveau Testament, ana da Ancien Testament. Nouveau Testament shine Injila, Ancien Testament shine Attaura. To su Yahudawa sun yi imani ne da Ancien Testament. amma ba su yi imani da nouveau testament ba amma yanzu a duniya an game su kaf ana talla ya za mu gane wannan bari ku shi a aƙidar yahudawa Allah guda ne ko kuma Allah biyu ne domin Allah ya ce wa qalatil yahudu uzairun ibn Allah Yahudawa sun ce Uzairu dan Allah ne kina Allah ya zan nawa ya zan biyu Kiristoci kuma Allah uku ne a wajensu akwai Isa akwai Maryam akwai Allah babba a wajen waɗansu kuma akwai Allah babba akwai ruhi mai tsarki akwai Isa kenan Allahn Kiristoci Allahn Kiristoci, Christian, Allahnsu jifu ba su yarda da shi ba. Domin a wajen Kiristo, a wajen Yahudawa, wal'iyazu billah, annabi Isa ɗan zinan. Haka jif suke gana mishi. Al'ur'ani ya yi bayanin wannan. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما sun faɗi magana mai girma game da Maryam sun ce ta yi zina ta haifi annabi Isa kenan ku ji munafincin duniya Yahudawa da suke cewa annabi Isa wal iyad billah Allahn kiristoci su a wajensu ba ma annabi bane dan zina ne amma yau sai aka haɗa kai da Christian da Yahudawa sai aka yi Nouveau Testament da Ancien Testament sai an game kuma ana tallaka duniya. Kuma Qur'ani ya gaya mana cewa dukkan su busu yarda da juna ba. Wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay wa qalatil nasara laysat yahudu ala shay wa hum yatluna al-kitab. Yahudawa sun ce Kiristoci ba kan komai suke ba batattu ne su ma waɗancan sun ce waɗancan batattu ne. ashe wa junansu ba su yarda da juna ba ba su yi imani da juna ba amma mu sun zo suna muna tallar aƙida su ta ɓanna a saboda muna son ku fahimci inda aka dosa deziyar ma kafital ta kiristanci ta duniya tana filastin inda an ka haifi annabi isa babban iglis tana filastin Yahudawa babban inda suke takama da shi masallacin musulmi da suka amshi shina ina shina Falastin shi yasa inda Yahudawa suke haji a duniya yau sai Falastin inda Kiristoci suke haji babba a duniya sai Falastin amma akwai kishiyon babba akwai kishiyon babba da ya kamata mu yi makanmu kan kiristoci da yahudawa da wurin da suka zauna a yanzu shine cewa mi yasa capital ta christianism take kasar itali alhali ba itali ba ne aka haifi annabi isa abin tambaya ne ana yin sallah ta kirsimati le 25 Pâques, le 26, le 30, le 31, ɗiyan musulmi suna sayan tar da wane ne ana fashewa ba ba ba ba ba ana sallah. Kiristoci cikin Bibul da littattafansu babu inda an ka samu radda an ka haifi Yesu almasihu, das zai babu, ƙarya ce. Eglise ta ƙasar Filistin sai ta ce le 26 église ta ƙasar roman katolika sai ta ce le 25 ana tahiya ana tahiya dole sai le 25 ta amshe ma le 26 alhali asalin kiristancin na gabascin duniya paske filistin ba ƙasa ce ta turawa ba mai yanzu tun da capital ta ekonomi da teknoloji tana europe sai aka ɗauke kiristanci daga inda asalin shi yake sai aka maida shi Europe. Su kuma American da su da sauran kiristoci na Ingila sai suka ƙirƙiro mazhaba sabuwa, Protestant da Catholic. Ingila da America suka ɗauki Protestant saboda su ba sun ga ya kamata su ja nasu su ne 'yan Anglican sannan su ko Roman Katolika suka ɗauki Catholic. babban abin ban mamaki abinda qur'ani ya faɗa wa innal ladina wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id yau protestant suna kafirta catholic catholic suna kafirta protestant musulmi kun tsaya kun yi karatu da shashe kan sabanin da ke akwai tsakankanin su kawai mu dai da muke nan zaune in sun ce musulunci ya ce kaza mu ce a'a ba haka nan na ba musulunci ya ce kaza mu ce a'a kullum muna kokarin defendirkin kanmu ba mu kokarin ataken su alhali qur'ani ya bayyana muna illolin da ke cikin kristanci da yahudanci masu yawa saboda musulmi mun yi rauni a aqida sai an yi atake mu muke defender a kasashenmu ba mu tunanin mu kare kasashenmu mu sai mu yi yadda za mu zaman towa kammalali a sai in an yi atakin mu ya za mu defender din kanmu shi yasa ga nan kullun defender ne muke musulunci ya ce mace kaza mu ce a sai ne fafre ai ga abin da musulunci ce kai kullun baka da aiki sai an kama hari sannan kai kamar kai abin nan kai reposting mu canza wannan tunani akwai wani babban malami da ke ƙasar saudiya a jami'atul ummul qura yayi takharruj yana karanta suwa a ma'ahad na rabitatul alamul islami da ke makka ban sani ba yanzu ko yana da rai ko ya rasu sunansa doktor munqidh as-saqar wannan malamin yana daga cikin masu yawan bincike game da abin da ya shafi kiristanci da yahudanci a duniya ya rubuta risala ta majistar da doktora halil injil kitabullah halil taura kitabullah waɗanda littattafai ne wanda yake nuna cewa cikin attaura da injila ga abubuwan da ke nuna cewa ba maganar Allah ba ce ya ɗauko wanga nafsi cikin attaura ya ɗauko wanga ya buga ya ce ba gaskiya ba ne eske kun yi karatu kan wannan muna kwana akwai wani babban marubuci likita na duniya wanda ɗalibai da dama kidan ba su san shi ba kirista ne daga bayan musulunta babban likita ne na shugaban kasar saudiya likitan shugaban kasar saudiya malik faisal wanda aka halbe aka kashe shi allah ya ji kan musulmi sunan wannan baturen maurice bekai Maurice Bekai ya yi littafi kan attaura da injila da alkur'ani ya nuna cewa shi ya san kiristanci ga abin da kiristanci ya ce ko ga abin da yahudanci ya ce kuma scientific ma ƙur'ani abin da ya faɗi shi ne gaskiya musulmi ba mu tashi muka yi da kan wannan ba akwai irin su zakir naik ɗaya daga cikin manya-manyan shi ma masu bincike ko abin nan na duniya wanda yanzu ma ina ganin an hana mai shiga cikin territoire european wanda ina ganin ɗan ƙasar bangladesh ne ne gabashin duniya mun taɓa haɗuwa da shi a makka a rabin tasul alamun islami zakir naik shi ma yana da bincike sosai akwai kuma ɗan ƙasar wato afrik du sud wanda ya rasu asalin shi mutanen ƙasar indiya ne wato ahmad didat wanda shi har amerika ya je shi ma sun tattauna da babban pastor na ƙasar america jimmy swagger sannan daga cikinsu kuma akwai wannan ɗan ƙasar congo abdulmajid shi ma yana tattaunawa da kiristoci yana kawo wannan shi wato tattaunawa da abubuwan da yake gani yana na kritik akwai kuma adam ojobi na ƙasar nigeria profesa ne wanda ya san kiristanci sosai shi ma yana bayyana abubuwan da suke ciki to irin waɗannan etude sun yi muna karamci yana da kyau a ce ɗaliban ilimi sun tashi sun yi bincike kan waɗannan addinai na ƙarya musamman kiristanci da yahudanci kenan daga yau kakka sake cewa da kiristanci da yahudanci aƙida guda ce mu kullum sai mu ce yahudu wan nasara ai da yahudawa da nasaru sun ce babu mai shiga aljanna sai ba yahudi ko nasara waye gaya maka saboda hatta da fassarar da muke ma ayoyin alkur'ani karkace ne take tafiya sai su ce ai Allah ya ce wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ai yahudawa da kristoci sun ce babu ya shiga aljanna sai krista da ba nasari wa ya gaya maka krista ya yarda ba yahudi na shiga aljanna wa ya gaya maka ba yahudi ya yarda krista na shiga aljanna ina ka samu wannan a kowanne daga cikin su ya kafirta wani audin nan wato tana nufin wato waƙalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan yahudawa sun ce babu mai shiga aljanna sai ba yahude au nasara su ko nasara sun ce babu mai shiga aljanna sai nasara sai kirista don Allah ya ce waqalatil yahudu laysat nasara ala shay waqalatil nasara laysat yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab sannan Allah ya ce ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما بعضهم بتابع قبلة بعض سنة التي تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى to in ya zama tutun daga tafsirin an samu matsala wanda bai ɗaukar shi ma zai ɗauka da matsala kenan daga yau kusancewa kiristanci daban yahudanci daban to amma akwai kisiyon da ya kamata mu yi makanmu me yasa suke haɗe kai don a yaƙi musulunci tun da yanzu da kiristoci da yahudawa suna cikin isra'il ko falastin sun zauna zaman lahiya tauri ce to a ya an kai suna da saɓani kuma suke zaune wuri guda kisiyon ce wadda hankali ya kamata ta zo cikin hankali ce ba matsala kafircin duniya gaba ɗaya ilidikoti musulunci yana dikoti paske ƙarya dubu ko miliyar suna kote guda gaskiya guda tana kote guda yau duk duniya duk addinin da ka sani duniya yana yakar addinin musulunci in son control islam shi yasa suna mancewa da adawa a kankaninsu paske in suka yi yaƙi wa junansu za su taimaka ma musulunci shi yasa suke kiran musulunci lenemi kome al'aduwul mushtarak shi addinin musulunci kuma me yasa suke cewa addinin musulunci al'aduwul mushtarak paske musulunci ya kai Europe gaba musulunci ya karantar da Europe shekara kusan 870 musulmi suna mulkin Europe amma yau ɗalibanmu ba su san da wannan ba ka sai ka shiga cikin google ka sa l'histoire de l'islam en andalousie daula ta andalus andalus daula ce ta musulmi sun ka kafa ta europe sai da sun kai 870 ans suna mulkin europe langue officielle a wannan lokaci a yankunan da duk musulmi suke mulki sai langue arab langue scientifique a wannan lokaci langa arab wa ya gaya maka larabci ba a iya neman ilimi da shi wa ya gaya maka larabci bai zama langa official amma ana cikin matsala faske an ɗauki larabci ba langa bace ta ci gaba alhali waɗanda suka karantar da european a wancan lokaci musulmi ne kuma da larabci an ka karantar da su faske shi ilimi bai da lang bai da nationality bai da addini bai da dogo bai da gajere bai da mace bai da namiji wanda Allah ya bashi Allah ya ba yau sai ka iske mutum cikin lafkwal ana ce mai ba kauye shine premier an class yan birni ba su ba to me yasa ba su samu ba su yan birni da langace ilimi da wata kasa ba ta ci gaba sai kasa guda shin ta ci gaba da angale sun ka ci gaba ko da faransai france ta samu ci gaba da angale ta ci gaba iran ta ci gaba da faransai ta ci gaba ko da angale ko da rashanci amma kai an ce maka in dai ba wannan langa ka iya ba kai baka ci gaba to shin ai da sai duniya ta tashi su ci gaba ba to abinda ake son ku gane ilimi daban yare daban mutum na iya samun langa muna nan da masu jin faransai amma har yanzu ko allura ba su yi ba mun ka gani cikin Nijar paske ba ilimi da sun karanta ba sun karanta faransai ne kuma faransai da sun ka koya mai hatsari saboda faransai ne wanda ga ɗaukar babanka bai da wata daraja wani jaki jaki na wani kare kare na wani biribiri ne paske bai iya cewa ba saba ka shekara talatin kana ce kana canje mu tsohoto kuma kana ce mai bakauyi akwai bakauyi irin ka kai da baka irin mu abinci ba ka ce ka siyo osho habu bene premier shuwa ka saka ka wanke ka sa kana tiya kana takama kana cewa wanga dunya mai babu irin shi kana ganin ka haihuwarka da ubanka baka sani ba yalla dan luwaɗi ne zamanin ta waɗannan tsohin kaya a san Iran da kayan bature waɗanda ya sa ƙara aiki da su zaka takama iti haka na nuna cewa ka shigo ka kayan ubanka ka da ko hankali to yanzu dan abin da nake so in yi ishara zuwa gare shi shine kristanci da yahudanci da bambanci tsakanin su amma ta fuskar hatsari shi yahudanci addini ne mai sharuɗa masu wahala saboda shi yanzu da kuke sinagogue ake ce ma wurin ibada na yahudawa ko duk duniya yanzu nan nijar ka taɓa yin sinagogue guda babu duk inda babu yahudawa babu wurin ibada su faske addini ne yana da alaka da jinsi tanke kai ba uwarka ba Yahuda ba ce, babanka ba ba Yahude ba ne, ko ka shiga Yahudanci kai ba ba Yahude ba ne, jahannama za ka. Shi yasa su ba za su ba kansu wahala ba su kira ka zuwa ga addinin da ko ka shiga wuta ka yi. Shi yasa Yahudawa addinin su kile ne, an yi sarkilin shi, sai ba Yahude na asali. Yawa shi yasa ba su da yawa. Kuma farfuwa kuna ganin kasashe kamar Faransa suna kiran mutane zuwa ga Yahudanci, ƙarya ne. lullubewa ne ake yi addinin su ba a kiran kowa sai ba yahudi in ka shiga ma wuta zaka shi kuma addinin kiristanci ya yarda da kowa ya shiga to amma me yasa yahudawa ba su damuwa da yawan kiristoci a duniya sai in ke shiyo saboda shi ba yahude abin da yake so ya san kiristoci ƙarya suke to in dai yawan kiristoci na karuwa almuhim musulunci da yake yin fair shi yasa ba ruwansu amma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana burinsu kuma ya faɗa mana su kowa cewa ne Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul baqara yace wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq da yawa daga cikin mutane sai su zo su karanta wannan aya ta wuce kai tsaye amma akwai wasu asrar da ya kamata ka tsaya kansu alqur'ani ko wani mu ka tsaya yana ɗauki da wata hikima da balaga sai dai in baka tsaya kai tadabburi ba sai Allah ce wadda kasirun min ahlil kitab da yawa daga cikin ahlul kitabi ma'abuta littafi nan shine malamai suke cewa al'adlul qur'ani yana daga cikin abin da ya bata mu na tunani shine da mun ga horin mutun nasara sai mu ce wanga kafiri ne da mun ga yahudi sai mu ce kafiri ne a'a wannan kuskure ne Allah ce wadda kasirun min ahlil kitab da yawa daga cikinsu bai ce dukkansu ba ba su ke cikin yahudawa akwai masu imani akwai musulmi france akwai musulmi america akwai musulmi rasha akwai musulmi ni yasa kawai in mun tashi da mun ga mutum fari sai mu ji awon ga kafiri daga ina ka samu wannan kasirun Allah ya ce shi yasa Allah in yana magana kan kiristoci da yahudawa idan akwai musulmi daga cikinsu zai musu hukunci na gaskiya Allah ce laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika min as-salihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruhu wallahu 'alimun bil muttaqin منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما Allah kullum yana magana kansu sai da muka ba duka ba kenan yanzu a yanzu nan a Amerika akwai Yahudawa ƴan uwanmu ne musulmi domin sun yarda da addinin musulunci a Isra'il akwai masallatan Juma'a ƴan uwanmu ne musulmi sun yarda da musulunci a France akwai turawa origin na France waɗanda sun yarda da addinin musulunci ‘yan uwanmu ne, ku rinka bambantawa tsakanin gwamnatocin ƙasashen kafirai da kuma kafirai tantagariya daga cikinsu da kuma ‘yan uwanmu musulmi waɗanda sun yi imani da abin da muka yi imani da shi. Idan ba ku yi haka ba, da an ce Amurka sai a ce kai, Allahumma dammir Amurka, Allah ya sa Amurka ta girgiza ta halaka, to musulmin da a can su yi kaka. Allah ya juya France yau Allah ya juya France bai Allah ya juya France Allah ya sa France zan musulma mi muke bukata ga halakar wani wani daɗi za mu samu in Allah ya halakar da France gaba ɗaya a'a mu in shina samuwa Allah ya sa mutanen France ba mu cewa kowa ya musulunta dan Musa abu ne wanda Allah bai yarda da shi ba tunda ba haka Allah yake so ba amma muna fatan da za a ce 80% ko 90% na mutanen France su zama to musulmi mu shi da guri mu amma ba a halakar da su ba sai dai in halakar da su Allah ya san shi ne abin da ya dace shi kenan mun bar su da hikimar ubangiji ban sani ko kun fahimta ba kenan Allah ya ce wadda kasirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara ai suna son su maido ku law wagga masdariya ce suna son su maido ku kafirai kaji ashe Allah ya faɗi abinda suke so ku ku koma su amma yau zaka ga wadansu suna cewa musamman ɗalibanmu ga mutum da facebook mata da maza suna da abokai yahudawa sun kai dubu ta buɗewa shi cikin facebook waɗanga su ne an masoyanka ka yarda kiyama Allah ya tada ka tare da su a'a waɗanda kawai dai correspondent wannan correspondent kuna muwasala da shi amma ba wai abokin ka bane akwai bambanci tsakanin correspondence da lamiti in kace kana son makiyin Allah cikin zuciyarka kenan ka ga makiyin Allah amma kuna corresponder da shi wannan ba matsala ta hanyar nan ma kana iya ka kira shi zuwa ga addini ba haka muka cewa ba ba don alaka bace tsakanin mu da su aka hana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rayu da Yahudawa a cikin Madina ɗaya daga cikin matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam safiya asalinta ba yahuda ce mu a addinin mu ba wai haka na muke mu mutane hukunci ba aikin mutum muke kallo ba sani ko kun fahimta ba sai Allah ce suna so lauya rudunakum min ba'di imanikum kufara duk abin da ake yi muna da makirci babban abin da ake so ga da mu da shi mu kafirce ma Allah amma ina na babban matsalar take akan jahilci suka yi sai Allah ce hasadan min indi anfusihim hasada ce suke yi muku kenan sun gane abin da kuke da shi yafi nasu paske in dai na hika bai dace in yi hasada ka ba mai yan miliyar da mai yan miliyon wa zai hasa da wani mai yan miliyon tun da bayiwa mai yan miliyar ya kuma ya hasa da mai yan miliyon ko to mu musulmi mu da adda abin kwarai mu ne ake hasa da ake son mu lalace mu kuma ba mu hasa da su muna son su dawo su bi gaskiya kenan ashe musuluncinmu ya fi komi tsada a duniya extremely resuman ba mu gane ba saboda yau kaga kirista bai jin tsoro ya ce shi kirista ne il est fier d'être chrétien ba yahude bai jin tsoro ya hito ce shi ba yahude ne hatta da yan luwaɗin duniya yanzu ba su jin tsoron su hito su ce su yan luwaɗi ne minister da transport na america yanzu nan da aka nada da ya zo zai yin diskur na kama aiki sai ya ce ma mutane ga kamera ta duniya ana kallo kudi ba shirin sama intanet ya ce ina muku presentin my husband matarsa a wani ƙatu zamanin saman kujera shi ne matar shi husband da english husband da wife husband shi ne miji wife mata yana musu presentin mijin shi ko matar shi kenan bai ji kumya ba a duniya ya ce shi ɗan luwaɗi ne ba yahudi bai ji kumiya bai ji tsoron ya ce shi ba yahudi ba ne kirista bai ji tsoron shi ce shi kirista ne amma yau musulmi suna jin tsoron a ce su musulmi sawa hijabi ya zan abin kunya da ka aji gemin ka sai a ce ustaz sai kaga mutum gidansu yana tsoron a ce yana son addini me ya kumya dan gidanku an tashi akwai kan waɗanda ba su son addini na ruwanka da su kai hakuri hatta da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka yin rayu a makka shekara goma sha uku babu abin da ba a gaya mishi ba ba wai da ka zan malam ba ko ustazu ko ko ba wai da ke ce kina son addini ba shikenan lahiya za ta zo a a lokacin nan na za a shan wahala amma wal aqibatu lil muttaqin ba a ce mu Allah bai ce ku shiga musulunci ba dan ku samu klimatizar ku shi dadi a'a sai an jarraba ku kuma wallahi ko ka kafirce ma Allah sai Allah ya jaraba ka yau akwai kafiran da ko tuba su samu kuma suna nan kafiran su ko ka bi Allah ko kakka bi Allah gare ka ta kare in ka shiga musulunci Allah zai girgiza ka in ka shiga kafirci Allah zai girgiza ka amma jarabawa ta bambanta in kana musulmi karshe sai ka ci nasara in kana kafiri ka halaka don haka mata masu tsawon hijabi a ce a ana son sauki a rayuwa wallahi wagga duniya da muke ciki babu wani mutum a duniya wanda ke jin daɗin ta san fursan Allah bai yi shi ba laqad khalaqana al-insana fi kabad a France akwai hospital marasa lahiya na can a Niger akwai hospital marasa lahiya na can a France ana mutuwa a Niger ana mutuwa a France akwai mahaukata a Niger akwai mahaukata ba yadda za a yi akwai talakawa france akwai talakawa nijar wallahi bai yiwa ko ka kibin allah sai ka mutu da talauci ka halaka shi yasa akwai wani hadisi wanda waɗansu musu ma fahimta kwarai ba musamman yan qur'aniyun zan ma kawo hadisin saboda suna buga kan ɗalibai wani lokaci hadisi ne da cikin sahihul bukhari ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ad-dunya sijnul mu'min duniya gidan kasan musulmi ne wa jannatul kafir aljannatul kafiri ce sai wani zai iske wani malami ina ganin imamu shafi'i ne yace to ai an ce a duniya su jinul mu'min kuma na ga wasu musulmi suna da kuɗi suna da gidaje suna jin daɗi wa jannatul kafir kuma na ga kafirai wasu ba su da abinci suna cikin talauci ma sun haukace za su mutuwa ya an kai haka saboda yana son ya nuna hadisin kamar ba gaskiya bane sai ce a ba haka ake nufi ba ad-dunya sijnul mu'min duniya gidan kason mumini ce akwai abubuwa guda biyu da ake nufi in ji malamai duk daɗin da kake ji duniya yau a ce ko da irin daɗin shugaban ƙasar amerika kake ji to kamar gidan kaso kake domin daɗin aljanna na segondu guda ya duk daɗin da zaka ji a duniya kuma a duniya sijinul mu'min komi kuɗin mumini musulmi komi dukiyarsa komi abin da ya mallaka gidan kaso yake faske akwai shari'a ta Allah wadda take umurta shi ta hana shi musulmi yana da kuɗi yana iya mace ɗari sai an ka ce a'a hudu tsayanan ko kahi kowa kuɗi duniya musulmi yana son ya sha giya sai a ce a'a ko da kana da kuɗin shan giya to haramun ci musulmi yana da kuɗi yana son ya yi caca a ce a'a musulmi yana da kuɗi ya yi zina a ce a'a to sijin kenan pastor bai da yancin kanshi amma in an ka zo aljanna sai a ce ku yi abin da kuka ga dama lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid babu doka aljanna la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima giya kake so akwai ta aljanna duk abin da kake so akwai shi aljanna shi yasa akwai wani malami a Najeriya ana kiran shi malam Kalarawi malami ne mai ban dariya yace aljanna shi yana bada labarin lahira yace idan muka zo aljanna kaji shi har ya kai aljanna yace in ka sai bai data ka zo wuri biyu can zaka samu ni na farko yace in ka sai ka je gidan giya in baka same ni ba yace to ka sai gidan mata tunda akwai hurul ain da ma mun haɗu da kai gidan ƙofa aljanna ce kai kala rawi cikin hanyoyin aljanna kala rawi na ce daga ina kace ce da gidan giya na nake wallahi to yanzu ina za ka ce za mu gidan mata saboda kala rawi har da labarin lahira yake ba so kenan mumini a nan duniya yana da doka ta Allah duk abin da kake so in Allah ce bai so ne sai ka bari duk abin da Allah yake so komi arzikinka komi damar da gare ka sai ka kiya shine sijinul mu'min jannatul kafir aljannat kafiri fashe kafiri duk duk wahalar da yake sha anan da an kai shi wutar jahannama bil cikri ne zata yake nan a matsayin aljanna take kai shi jannatul kafir fashe kafiri ko talaka ne bai da doka ta Allah in ya samu dala 100 yana iya zuwa ya sha giya in ya samu dala 100 ko jika yana iya zuwa yayi zina abin da ya ga dama yake yi bai respected ba ruwa ne da sallah duk abin da ran shi ya bashi shi yake yi shi yasa ta zama to aljanna ne shi shi yasa ɗaliban ilimi wallahi ku sani sanin nasoshi da fassarar su da koma ma abin da malamai suka faɗa zai taimaka muku ta wuce kace zaka ɗauki aya dan kana jin larabci kai faranko arab ko kai university kace zaka koma kawai ka ɗauki traduction en français ka gane ita kadai wani lokaci zaka haɗa cikin rayuwa Fasu shi yasa suka kirkiro yanzu wani ilimi da ake kira islamology france ta kirkiro shi a duniya shi ne ka karanta islam an faransai ka samu doktora za ku gane su ana kiransu islamolog wai wanda ya karanta musulunci amma kuma an faransai ko an anglais yanzu ka karanta tarihin musulunci da qur'ani da hadisi duka an faransai ka kare kuma ka zamanto kai za ta magana da sunan musulunci kai jama'a yanzu yana yiwa mutum shi karanta literature française ba an faransai ba yana yiwa ka karanta literature anglaise ba an anglais ba a ce yanzu za a karanta qur'ani da hadisi da fassara su da tarihin musulunci kuma ba a san larabci ba islamology malamai sun ka ce wanga ba islamoloji ba ne suna na jahiltoloji ba gaskiya ba ne kawo kunga lokacin bai rasa tafiya kuma wallahi ba mu ma shiga cikin karatun gadan gadan ba wallahi dan na gaya muku wanga karatu wallahi conference dubu ba su kare shi ku tambaye ku mista ai ya kamata ku tambaye ba ku amsa saboda makircin yahudawa wanda ɗai ya gabata in za ka yi ɗauki da saman shi sai ka ƙara rayuwarka yanzu baka ƙare ba wanda ake yi yanzu sai ka ƙara rayuwarka baka ƙare shi ba gaba suna da niyyar yi Allah ɗaya san iyaka kenan yanzu daga nan zuwa shekara nawa za su bari ba bari za su yi ba kenan ya cirkin kullum tana nan shi yasa wanga term temkin ya kamata a ce daga lokaci zuwa lokaci ana ɗiban wata gaba ana bayani kai shi don ba abu bane mai karewa kun san mu mun doki ilimi kawai abu ne wanda yake kwana biyu kwana uku an kare wallahi wanga maudu'i tam dubu ba su kare shi mutahi yanzu mun dan yi bayani kan kalima ta yahudawa da makircin su yadda zaka kasa iwan ga bincike in kana son ka same shi da kyau yanzu makircin yahudawa da ya gabata alqur'ani ya faɗa yadda suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda suka yi da sahabbai yadda suka yi da daulolin musulunci har suka ruguza su bincike ne mai yawa a yanzu kuma akwai waɗanda an ka kirkira nouvelle ordre mondial yan from mason ka karanta mazhabobin su ka sani daga nan kuma ku sani zuwa gaba za su ci gaba da aikatawa okay to nuktan mu ta biyu tunda lokaci ya fara tahiya shine dan adam yana da janibi guda biyu arruhu da aljasad waɗansu ka ce a akwai arruhu akwai al'akal akwai aljasad duk inda aka tafi aka zo dai aka dawo ɗan adam yana da kote biyu kote wanda ake gani aljanib al-zahiri aljismi inda ake tabawa da aljanibul batini shine am ranka shi yasa kuka jin shugaban kasa yana da garda ko ko amma bai da garda am don kullu nafsin za'iqatul maut ko garda kor bai iya ba kai ne bai iya ba amkin shi tsaro balle ba amkin wani tsaro to dan adam murakkabun bainal ruh bainar ruhi wal jasad wa kilahuma lahu mutatallabat da ar-ruhu da al-jasad kowane yana da bukata to shi yasa makircin da ake yi mu musulmi sai a kasa su gida biyu akwai waɗanda ranka ne ake so a yi monopolize ko a yi maitrize akwai kotan da jikinka ne ake son a yi maitrize shi yasa sai aka yi makamai guda biyu akwai makamai fizik waɗanda muke gani arm nukiliya fizik ne bindiga arm ne amma fizik ana ganin shi charles de combat duka waɗanda arm ne waɗanda ana ganin su to kuma akwai arm metaphysic waɗanda baka gani shine gurɓataccen tunani fanse-fanse-fanse na kafirai da mauvaise idée waɗanda aka gur aka shirya da ideology al'ideologiyat waɗanda aka ƙirƙiro waɗanda su ne ake turawa internet kuma a karantar da su dan les écoles dan les instituts dan les universités ga mutum ɗan musulmi sai ya koma kafiri ba a da labari to wannan armukin ya yi bindiga hatsari ya yi armin nukiliyar hatsari ba sai in an ka halba ma armin nukiliyar kan mutu in kana da imani na zaka aljanna amma idan aka jefa ma arm wanda ba a gani na metaphysic yan mai da ka kafiri da ka mutu wutar jahannama za ka kaka ita ko jahannama la ya mutu fiha wala ya haya amma arm nukiliyar ya mutu shi kenan sai fili duk abin da aka yi to shi yasa nake son ku gane waɗannan cututtukan yanzu shine malamai da sauran manya-manyan masu rishar su don limanu suke kiransa alhazwul fikri ko kuma alharbun nafsiya ku ɗauki wannan tarmukin ka shiga cikin intanet kai rishar su da littattafai alhazwul fikri yaƙar hankula na yi karatu tuka da dama kan wannan abun fere ma mun yi karatu kan wannan a wurare da dama ne na gabatar da karatu kan wannan a aeroport na gabatar da karatu kan wannan alhazwul fikri alharbun nafsiya to lokaci ya tafi kuma ban ba da misali ko guda ba amma ku bari in ba da misalai ko guda biyu sai in sallame ku to misali na farko shine da za a tashi yakin hankalin african da musulmi sai aka nuna musu cewa su bar tunanin kritiken nasaru da kiristoci da yahudawa kai ba ka iya kritiken france ba ka iya kritiken français ba ka iya kritiken rfi amma kana iya kritiken malam kana iya kiritiken qur'ani kana iya kiritiken hadisi yau in an ka ce rfi ta ce wani in ka ce mai aya kaza ta ce kaza cikin alqur'ani sai ta ce a aya fa yana shakka in ka ce hadisi ingantacce ne malamai sun inganta shi almu'asirin da almutaqaddimin su ibnu hajar al-asqalani sun ce ya inganta su Sheikh Nasiruddin Al-Albani sun ce ya inganta da Abu Ishaq Al-Huwaini da Sheikh Adam Itofi Al-Mu'asirin ba a shakka su Sheikh Bin Baz sai ce maka kai mallan abin nan gaskiya yana buƙatar yana buƙatar tunani amma in ka ce mishi RFI ta ci ce ce we survive RFI ta ce ce auto shikenan magana ta kare Radio France International shi a wajen tunanin bakiwa RFI ba ta ƙarya ga shi ko ga sunan sai su da kansu ga zuwa su ce abu kaza sun faɗi ba haka nan bari ƙarya ne yakin iraq sun karyatar da kansu mensonge media ka sai ka duba yanzu shina daga cikin research international mensonge media ƙaryar da ake yi cikin media kai kana iya kritike don mi ba ka shi qur'ani ba a kritike shi don magana Allah ce sai dai inda kake ganin akwai fort ka tambayi malamai su da maka hadisi ana kritiken shi ba wai magana annabi ake kritike ba a'a waɗanda suka ruwaito a gane sun inganta ko su inganta ba adilai ne ko ba adilai bane shine ake kritike amma ba a kritiken manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma yau diyan musulmi zaka ga suna kritiken musulunci amma ba su iya kritiken nasara zan ba ku misali kuma guda yanzu kadiriya ta mata an zo an ce mana hijabi shi na game da mata baya mace an maida ta kamar kaza ta zamna cikin kuku nyanyanya an hana ma mata yancinsu sai ka iske mutum ya ba matarsa kashi ba mun ce mutane su bugi matansu ba babu sababi babu dalili ba haka ake nufi ba kullum in kuna tattaunawa da waɗannan mutanen ku bambanta abubuwa guda biyu musulunci daban musulmi daban idan musulmi ya yi kuskure ba musulunci ne ce shi aikata ba musulmi suna shan giya ko ba su shan giya akwai ayat da take a sha giya babu kenan da wani musulmi ya sha giya ba a ce a voila l'islam a a musulma wani musulmi ne ya kuskure musulmi na shan giya yana sha musulmi na zina yana zina kuma kowane addini akwai waɗanda suke yin shi kuma suna yin zunubi cikin kiristanci akwai masu taka dokokin kiristanci ba kiristanci ce su aikata wannan ba kenan dan wani musulmi ya samu matsala da batarsa ko ya zalunce ta a zaluncin da ya mata Allah ba shi ya umurce shi ba karshen ta jahili ne wai the problem sai a yi mata shari'a a neman mata hakkinta to amma akwai abin da ake kira at-taslimul jadali at-taslim al-jadali ku rike wannan da kyau musulunci ya ce za a bugi mata amma da sharuɗa akwai aya ta alqur'ani wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun matar da ta fanɗare ma mijinta kaga daga cikin sharadi mace ta fanɗare ma mijinta ta zama to ba ta respectin shi shi ko in babu respect babu yadda za a yi tafiya ta duniya kowa ya san da wannan kuma cikin tahiyar duniya kaf da ta alheri da ta iskanci da ta tambada akwai shugaba ‘yan caca suna da shugaba sunan shi kartaki uban ‘yan caca a gidan zina akwai shugaban karuwai sunanta magajiya a gidan kaso akwai sarkin ‘yan kaso a daba akwai sarkin daba da hi tsohuwar daba ta jamai wadda ta wace wadda bari ya yi sanadiyar ta wace ruba akwai shugaban ta wanda ake ce ma bukka babu iskancin da aka yi duniya babu shugaba waka sai an samu shugaba wanda shi ke ja waɗancan suna bi zaba ya tana da masu amsa mata amma a ce cikin gidanka kai kai ba kai shugaba ba ne na matarka sai dai kowa hezan metar duk duniya a kamfanyi akwai shugaba in babu shugaba mai bada umarni ina ta yaza sai kada ku yi muna karya Allah ce fa'izuhunna ko da an samu matsala Allah ce kai wa'azi ashe musulunci bai ce a ɗauki sanda a bugi mace ba wahjuruhunna fil madaji a kaurace mata kaga daga cikin abin da ake mace tarbiya a dan kaurace mata a gari ko za ta dawo in an kai wadribuhunna kaji mataki na dai wa'azi kauracewa sannan a zo ga buku dai ke na biyu ba kowace mace ba sai in an samu matsala na uku waɗansu malamai suka ce kana iya kai ɗaya biyu sannan ka kai ga na uku wasu suka ce a in na ukun ya fi kawai ka fara na uku to abin tambaya a nan shin bugun mace wajibi ne ko ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne in baka iya musulunci ce kana iya ka sake ta ko ba haka nan ba ne wani ne ce dole sai an buga babu in ana tunanin in ana tunanin bugawar kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fassara a hajjatul wada irin wani bugu za ku yi darban ghaira mubarrih bugu ne wanda bai tada fata irin bugu na ladabtarwa kaji ya fassara shi da aka sabkan ma alkur'ani amma yanzu turawa suke suna fassara kore irin bugu ne yake nufi yare da aka ce a buge su suka ce ba a bugu shi ma bugun da aka ce a yi musu bugu ne dan saboda su yi sallah kuma ba bugu na a kashe su ba ba in ka kashe mutum to ai abin da kake son je yi bai ba irin wannan bugu ake nufi ba amma ƴan uwa a ƙarshe lokaci ya matso zan ba da misali guda shine cewa mun yarda musulunci ya ce a buga duk abin da suke so su faɗi amma ku dawo mu ma muna da amsa ana yin zanga-zanga a duniya ko ba a yi ana yi ko? to madalla to idan mata suka fito a zanga-zanga suka yi karo da jami'an tsaro me ake yi musu kun gani ana jefa musu kilmojan sannan kuma a a mallan akwai lokacin da ake aiki da bal reyel akwai wani lokacin da ake yi da aiki da bal wadda ba reyel ba akwai lokacin da ake ba su kulaki suna bugun mata mace ta yi gudu ga kunan dai matasa masu son hito na hito ko ba haka ba a ɗauko waɗanda an ba su farmasiyon su ɗauko kulki na baturi wanda an rigai an gina shi ya haɗu a kama buga ma mace kashi tana gudu tana wayo wayo suna binta ta shiga can cikin gidan mutane kaga sun ƙetara su je su jawo ta da ƙarƙashin gado su buga su buga wani lokaci sai mace ta mutu ko ta suna to shi yanzu miji ya buki mata tai an ce katon banza kuma shi ya aure ta shi ya kai sadaki shi ke ci da ta da sahi shi ke ci da ta da rana in ba ta da lahiya shi ke biya kuɗin haya shi ne dan an samu kuskure ya buga muƙaddarta to shi yanzu wanga da ya haɗu da mace ba ma mata shi ta ba ƙarshen ta wata warin uwar shi ce ko wurin kafin shi ya samu kulki rim ya yi ta bugunta shi ko wani mijin mun ji katon banza to wanga don Allah a fassara mana shi shi ne yake ana ba mata kashi har Amerika Amerika ana bugun mata ana jiwa muskin dojan ina yancin mata yake kuma an ce yancin mata ake karewa kuma yanzu sun ce a bar namiji ya aure namiji mace ta aure mace ku yanzu in an ka bar maza sun ka ci gaba da arnan maza ina za ku kullum ka maza so nawa kuma yanzu an ce a a ba kowa yanci aure wanda yake so yanzu ku duk a bari mazan ga su ta arnan maza ku ku go zamna da kotin man gano ran ukwai babu tafiya to don haka ku sani yadda suke da izinin su yi kirtiken mu muna da izinin mu yi kirtiken su ba zagi ba ba cin mutumci ba ku kunce kaza kunce kaza to mu ma gashi mun ce kaza hujja da hujja wata rana wani musulmi yana yawo a Nerop cikin alumai shikenan sai ya haɗu da wani mutum da ya gane shi da gemi musulmi sai ce kai dan ta'adda dan ta'adda mutumin Usama kina son a zo a kashe shi musulmi yana da hankali tace dan ta'adda dan ta'adda jikan Hitler wanda yayi propagandism ker mondial fat sai bace kada ku saba kanku tsoro na in an za a tattauna kan hujja wallahi su makaryata ne amma ƙarya ce ake gyarawa sai a maida muku ita gaskiya sai a ce abin da ya hana mu da ci gaba ƙasashenmu ai saboda mata suna sawa hijabi na to yanzu kasar tunisi da mata ba su hijabi me yasa ba su gaba fatan tunisi me yasa ba su jirgin sama ba da arma nukiliya ilimi bai da alaka da hijabi ko rashin sa hijabi bai da naso na bi wanda ya hana mu ci gaba wanda ya sace arzikin kasashen mu wanda ya kashe iyayen mu da kakakin nan mu wanda ya dauke mutanen mu ya kai su Europe ya bautar da su wanda yake nan ga tatsar arzikin kasashenmu wanda ya hana mu da mu sai da arzikin kasashenmu a duniya wanda yake yi muna kuɗi ya ce ba mu da izinin mu yi mu kuɗi sai ya ba mu kuɗi kuma ya ɗauki kayan ƙasanmu ya sai san muna shi ga yin kuɗi kuma shi ga hidda arzikinmu kuma shi ga ba mu kuɗi wannan shi ne ya hana mu da ci gaba wanda yake hana ma ƙasashenmu su yi addinin da suke so wanda ya ɗarme ma duk wanda zai maida mu baya gindi a kasashen duniya wanda ya durwa da veto a ƙasar amerika ya ce ba mu da izinin mu ɗauki yanci a ƙasashenmu wanda ya zo ya mamaye mu da ƙasashenmu shi ne ya hana mu da cigaba ba addinin musulunci ba ku shirya ma kanku da irin yadda hankalinku zai zamantowa shirye ya nuna mana tsara da bature kuskurensa ba muna adawa da su bane don suna turawa muna adawa da su ne don suna akan kuskure suna zarin kansu wannan shi ne abin da zan gaya muku don haka halas na kai kirtiken nasara kuma nasara mutum ne irin ka kana da izinin kai kirtiken shi kuma ka bada hujja abin da ake so a bada hujja ba wai kawai a haɗu magana ba no no no muna da hujja gata da an ka zo an ka kashe mu annafrik da wace dalili aka kashe mu zan liƙe yan uwa lokaci ya tafi akwai wani shugaban ƙasar libya ana kiran shi kadafi ya yi wani abin ban mamaki sai ya ɗauki libya yan ƙasar libya sai ya sa su cikin jirgin ruwa kun san tsakanin libya da itali ruwa ne kuma itali ita ce ta yi ma libya mulkin mallaka sai ya tura yan libya itali cikin babban jirgin ruwa ya ce su ta yi in sun zo babu kart babu fasfor babu komi ya ce ku shiga in an kama ku ku ce ni na ni ce ku shiga jirgi ya tahi babban jirgin ruwa ai bai shiga a boye ana ganin su polisai suka zo suka kama su yan sanda daga ina kuke daga libi wa ya turo ku kadafi ina passport babu ina visa babu gwamnatin kasa ta tura ko babu passport babu visa sai aka kama su aka liƙe sai aka turo yan jarida suka zo suka samu kadafi libi ya sayi wata gona yana an kawo tractor tractor waɗanda ake noma da su sai aka ce ga wasu yan jarida na sun zo daga itali ta ce kuce musu shigo yana zaune saman tractor yana esai monsieur le président shugaban ƙasa kenan ce na akwai wasu yan libi da suka tahi suka shiga cikin jirgin ruwa suka zo cikin libi kuma da sunan president kuma ba su da visa ba su da passport ba su da wata takarda mun ce ba mu sani ba wannan magana da suka faɗi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ya ce eh muna muka tura su to yanzu a matsayinka na president kuma wanda ya san ka'idodi relation international marmakon ka nemi ambassade ta italy ta baka dama officiellement sai ka tashi ka tura yan ƙasar ka wata ƙasa babu takarda babu passport babu visa wannan ya taka dokokin duniya sarrafi ce a ya taka dokokin duniya sun ce a wuce a soba da na yakin sojojin itali da suka shigo libi suka zaka suka kashe uwayenmu suka kashe kakakin nan mu suka yi zina da matan mu suka mallaki kasan mu da wani irin visa ne da wani irin fasfo suka shigo
Allahu akbar Allah ya sawa abinda muka faɗa yanzu mun tuje dai wallahi mawdu'i wanga na ga muku ko ma hora bai ba abinda muka faɗa yanzu mun tuje dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana salamu alaikum ba ma shekara guda mala wallahi na gaya maka wanga maudu'i dubu ba su kare shi don cikin kowace gaba aka ɗauko sharrin su sai a yi developing shi Allah ne ya kama mu wannan mun dan baku misalai ne wallahu ta'ala a'lam ku cigaba da bincike assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ustaz muna da wadansu tambayoyi da mutane suka gaskiya in suna da yawa ban sani ba akwai karatu da a cikin shirin zuwa amma a gurguje a dibi waɗanda za mu tambayi malamin mu game da tambayoyin da aka kawo amma kuma yana nuna mana cewa gaskiya yana da uzuri domin lokacin shi ya kwai sosai za mu ɗiba daga cikin kaɗan tambayoyin mu masa insha Allah.
Assalamu alaikum Barbara. Okay, okay.
Na farko dai wani dan uwanmu yana cewa eh wai hal demokrasi yana da alaƙa da yahudu ko kuma nasara eh wannan ruwan ke tambaya akan cewa han demokrasi yana da alaka da yahudanci ko kuma nasariyanci
ita demokrasi mazhaba ce ta tahiyyar mulki shi kuma kiristanci addini ne yahudanci addini ne masu yin demokrasi mutanen ƙasar grek su ne suka kirkiro demokrasi tsari ne na tahiyar mulki a wajen turawa akwai abin da ake kira laicite babu alaƙa tsakanin addini da gwamnati tun lokacin da an kai revolution française suka ga malaman addinin su sun haɗa kai da sarakansu suka kashe su suka hiddo republic a tsarin musulunci kuma ba a bambanta jagoranci da addini don musulunci shi zai faɗin yadda za a yi jagoranci shi yasa demokradiyya wadda turawa suke yi ba ta da wato ta saba ma addinin musulunci amma kuma ba wai haka za mu canza ta ba domin problem kin kahin mu fara canza demokrasi ta gida ta ƙasa mu canza demokrasi ta gida kayan a fara aiki da kundin musulunci a kotun koli ta kasar Nijar a fara aiki da kundi a cikin gidanka kai sallah biyan ma sai kaga dama kaka yi kake son a aza shari'ar musulunci ya an ka aza shari'ar musulunci yanzu ana kashe ka dan kai ma kamar yin musulunci da gaskiya eske kana respectan ka'idodin musulunci tsakaninka da kai da matarka makwabcinka eske kai ka kiyaye ba haƙi ne babanka kai bature ya sama kare na iyayenka in yanzu an ka ka shari'ar musulunci kashi na zama ka ya musu duk maganar da ake yi Nijar ka ta wani na fursa musulmi yau in an ka ce a kawo shari'a musulunci yan Nijar da dama ba su yarda wallahi zaka ga sun koma cikin hannun su masu gidajen giya liƙewa za a yi masu gidajen karuwai liƙewa za a yi yan mata masu sheri sheri da dama suna son su yi ta hira a ce a arme ce a to wallahi musuluncin nan dai in dai haka suke wallahi dai a bar shi har zuwa don haka demokrasi tsari ne na tafiyar da mulki shi yasa kuke ganin ma yanzu demokrasi tana yakar ma addinai paske ita demokrasi ba ta yarda ba da gaskiya abinda demokrasi take so a yi aiki da masu yawa in majorite ta ce a shagiya sai a ce la majorite ta yarda da a shagiya shi ko musulunci ya ce a a yi aiki da abin da yake gaskiya ko da mutum guda yake al'ara'u tuzan wala tu'ad ra'ayi auna shi ake yi a gani mai kyau ne ko ba mai kyau ba amma yanzu in majorite ta ce a sai a hada cikin wuta yanzu muna da mutum ɗari sai an ka kunna wuta sai aka ce to ai zaɓe sai an ka ce san kanta ɗan fursan sun ce a taya a haɗa cikin wuta karanti na fursan sun ce ka a shiga cikin wuta wani zama ɗauka kai da kanka kasan baka tunkari wuta to in baka tunkari wutar duniya baka na da ka tunkari wutar lahira.
alhamdulillah masha Allah ustaz eh ga wasu tambaya akan wasu take cewa menene ya kamata musulmi yayi domin ya kuɓuce ma tarko na yahudu da nasara
babban abin da za ka yi ka rike alkur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ingantatta sannan ka zamna tare da malamai waɗanda suke akan aƙida ingantatta da kayi haka ka kere manzo Allah sallallahu ya faɗi taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma la tudillu ba'di abada kitabullahi wa sunnatu qur'ani da sunna in ba dan su ba da yanzu ai mun bace sun yi ta kokarin su yi shanjan kora bai yi Allah ce la ya atihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi sunna Allah ya tsare ta malamai suna nan yanzu da kai magana a ce hadisin nan da'ifi ne ko sahihi malamai masu jin tsoron Allah suna nan ko ana kama su ko ana kashe su ko wani zamani sai Allah yi su to kai rabbaniyun ka bi su amma ka bi mallamin daga ce maka kai mallaman da sun ka ce haram na mun yi bincike ma mun gano maka ruhi kasan shi wani kullum sai kai a ce mai makaruhi na yanzu wani wanga malami zai ce haram ya zo wajen wanga malami ya ce haram dan bari wani malami haram haram haram sai ya zo wajen wani malami sai ya bada 2000 francs ya ce malam ga saraka sai an kare shi su mallam wata tambaya ga ni abu kaza na ne tambaya to amma dai ina son in hukunci malam ya ga 2000 kuma bai son shi ya kasu sai ce kai makaruhi na sai ce wala
eh mun gode sai tambaya da uku muna ganin daga nan za mu tsaya eh wanda mu yake cewa menene hukuncin san valentine ko menene ma ni dai ban iya pronounce san valentine eske ba rana rana aihuwa ce ko ta soyayya ce ranar soyayya ce ta mata ko ranar idul idul idul hubb suke kiran shi wannan fasikanci ne san valentine babu shi soyayya tsakanin mata da miji tun da duniya har lahira aka yi ta ba ta da juru wanda an kai an ka kebe mata san valentine in kana da wadda kake so aure zancen aure ne za a yi amma san valentine ta ƙarya mutum na da sheri americ saman whatsapp yana da sheri rasha yana da sheri france yana da sheri cikin yabai sun kai arba'in ko wacce sai ya tura mata duka ina kamnaku ina san valentine take wannan makareci na mutum guda da budurwa arba'in kuma a ce san valentine wai yana so wallahi wannan ba so da ba munafinci turawa ne suka kirkiro shi don haka mu yi ƙoƙari mu gyara tsarin karatunmu yadda zai tafiya tare da addinin ya kamata Nijar a ƙirƙiro yadda mace idan ta yi aure za ta iya kwanci ne da ita in ana samun dama ma a yi lakwal-lakwal waɗanda matan aure ne waɗanda suka yi aure za su ci gaba da karatu a wannan wuri is possible ba matsala ba ne amma a ce a'a da an yi aure ba a lakwal waye ce haka ilimi bai da alaka da wannan ku sai turai mace mai shekara saba'in sai ta koma karatu mai sosan san kan tana zuwa europe lakwal mu dan mina mace da ta kai bijuyi tan ko disan sai a ce ba ta lakwal dan ta yi aure waye ce muku wannan mu gyara lakwal kin mu ta dace da addinin mu amma ce a'a da ta yi aure sai dai gida ba zancen sai karatu ne sai possible in mijinta yana so tana da dama tana iyawa ita ma tana so sai possible in ita ce ba ta so kuma wannan shi kenan magana ya kare
malam mun gode da dai za ku ba mu dama da mun kara muku tambaya guda daya to a gurguje a gurguje don ana ta ana jira na kun ci lokacin Allah ya gafarta malam ina da tambaya tambaya ta ita ce shin islido yana da menene to gashi nan dai kamar islido eh ko da a waya ne ya haramta ko ko yaya
waɗanda duka abubuwa malaman da suke son su halatta su hatta da waɗanda suka ce in ba a aza kuɗi ba da belot da wit da dam da dido in dai ba a sa kuɗi ba ba haramun ba ne sai dai in lokacin sallah ya yi a tashi a yi sallah malamai suka ce wannan abin da suke faɗi bai yi da ka sa lokacin ka cikin dido ka take karatun qur'ani na rantse da Allah in ka ce bismillahir rahmanir rahim ya yi ka yi dido shekara miliyar dubu idan ka ce bismillahir rahmanir rahim ya yi ka yi kallon match san Real Madrid da Barcelona shekara miliyar dubu ɗari zuska lamfini. Don in ka kalli mata ta Barcelona babu ladin da za ka samu in ka ce bismillahir rahmanir rahim ko wani harafi kana lada goma. Don haka don ka yi kallon balo mace haka mutu komi idan mutum ya yi kallon mace ta Barcelona da da Tottenham da wane ne sai ya shekara hamsin wani diplom za a bashi. Babu don haka wallahi ka tsaya kai karatu. in ka shekara yan miliyar kana kallon match babu wani diploma wanda ba ta samu illa diploma na komawa baya don haka wannan yana daga cikin abin da ba mu yi magana kan shi ba nami na yakar kasashen musulmi turai le professeur professeur manya-manyan physician na europe da manya-manyan masu yin jiragen sama na europe ba su kallon balo university ba a kallon balo amma muna ana balo da intellectual da kowa ya zo yana kallon balo kasa ta koma baya ko muna son mu ci gaba su can in kaga an zo an yi balo ne saboda mutanen da mutanen da suke banna a cikin gari zaune gari banza in an bar su za su je su yi ta banna su yi march sai aka ce a kirkiro musu abin da zai dauke hankalin su sai aka kirkiro musu kuf kuf kuf sai su zo su zauna in ba president na son shi an kura su zai dauko jirgi ya saka ai ba president bane ga kera mota da jirgi kai kana nan kana dibin president ya zo da minister a'a su sun zo ne saboda su gani kattan kaddaran nan suna nan suna ci gaba da kuwa kuma su yi kuwa da an kana wai sai ai kuwa ana can ana kera mota da jirgin sama kai ko kana nan intellectual an baka aikin kasa babban jeje ka ce saboda kallon match ka yi zaman ka ka halaka kasa da likita da kuma manya-manyan ma'aikata sai kaga wani ma wai sai ya ɗauki jirgi ya sayi Europe ya aje aikin ƙasa sai saboda shi kallon match direct kuma ku zo kuna lido lido an ba ku karatu kana da turwa de moyen ka so kana tambaya wai lido ya harasa kuma ya harasa
mun gode mun gode malamin mu da ya muna wazi akan kan mai suna le complot de Jupiter Christian mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi avant de continuer sur le programme ça reste le troisième conférencier qui est le dernier et, avant de continuer nous invitons deux élèves de chaque établissement une sœur un frère pour les jeux concours Inch'Allah et deux élèves pour l'établissement chaque établissement deux élèves, c'est-à-dire deux représentants, une sœur et un frère. Eh, D'accord, j'espère qu'il y a beaucoup de représentants de différents établissements. Donc, on invite, on invite deux personnes, deux représentants euh, par établissement.
kulle je konkur insha Allah Voilà, la salle c'est la troisième ligne, troisième ligne juste ici, derrière nous. Et notre troisième thème, et qui est le dernier thème, et nous avons le stade Youssef Djibril qui va exploiter ce thème, Inch'Allah, à la langue Dharma. Mais cela va commencer après, c'est-à-dire les jeux concours, ou bien il y a le mangement qu'on est en train de préparer, on va distribuer pendant 10, de 10 à 15 minutes. Inch'Allah. Et après ça, nous allons continuer avec le dernier conférencier qui est au stade Youssef Djibril, Inch'Allah.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Ya kusini hakika irma premier conférence si en langue française ya di mono ira hanga wana deuxième conférence si en langue hausa Et Inch'Allah, nous sommes en attente de notre troisième conférencier qui est Chef Youssef Jibril, ce n'est pas moi, hein, c'est un de nos, comment dirais-je, oulémas. Inch'Allah, il y a jusqu'à vous prendre bon, à vous, ça, Inch'Allah. Allah, ga, ce soir, irna sun yi kusuncin kusu bara a cikin gadeji mai hawo cinara. Hakikatan, boyen gona kan idan da mai hawo gombere ku bante boyen wani kan kadina wani hangan ala kulli halin a sagai iguru kutu ba guridun wazu ba ta yara a kun ga digi ne hauci na ba irsalan kaifa nastaqbil aw kaifa tastaqbil shahr ramadan matnu min amsilama niga me hawan do kubayin da hal adaka irna har ibdu billah igina igi bukatar kunyin amsilama ga nin me hawan do kubayin da addu'a nimit ko subhanahu wa ta'ala mawari amin chaba meho hamdu ya dinno isko ya sahabai radiyallahu anhum igati wa sulka me hamdu boka igin ko mawari hamdu iddu manante amin ge chaba meho hamdu gamte hamdu no kan hamdu albarkan tuno hamdu no kan awana amfano da albarka da hamdu rabbi ehin kanta igabani ga nima meho hamdu din kubaini da farha nima farha dukku subhanahu wa ta'ala nin caba mai hau handu ya din mono kira asula mai girma tarbarkan da mai hau handu din diyan da mulko diya muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kulkan mai hau handu kaga kai a gane sahabai sai qad atakum shahru ramadan shahrul mubarak hakika mai hau handu kaga kai aran sai handu albarkante handu no kan iga jahannama wana furtai dabu kan ga furtai iya imaljanna wani furta a kofiri ya kucin su balantai irko ya sallallahu alaihi wasallam a bangaren sahabai ta hadisi wani rakan handuno kan iga shefanin jin daga bai hau shefanin kan yan iga adamin jin mora da tsara igi hau kalbai mai hau hando bisa inisiri ya ji mono irko ya sallallahu alaihi wasallam hadisi wani a gashi bakan abubuwa ifar hanjin da mai hau hando kayano dawai ne ne hau an wani bakka da haikayyan no irku subhanahu ta'ala da fi'ala ne hau irna wani manano irni gigiti al-imsak nimin bon gayi wal imtina nimin bon ganji har gobe dan sai irna fassara lugatan wa silahan muhajjiyyan mun dan gigiti al-imtina an ash-shahwati al-batn wal faraji nim kokargin bon gayi haikun kun shahwa wanda fi gunda wani da farji wani min tulu'in fajr as-sadiqa zawa ta kan farji bikin cin bangai ya dinga wani gurkoi ila gurubi shan da koi kalwa cikin waina kan iko sai ta'abbuda lillahi ta'ala ni ko ce kiga ibada fi dukkan subhanahu wa ta'ala in ba kwandir wani mawdu'u da gina الصوم جنة وستر من النار ما هو من تكلا قرينه ya dimono a ganin adam ya zo halatta gawa جهنم راقيا إخوة يا محمد صلى الله عليه وسلم عن حديث القراء إن ربكم يقول حقيقة على القلوب كل حسنة بعشر أمثالها wai kul kan no ni na abdulama ni gate man tikal gojin a cina wai no igin والصوم لي وانا عجزي به ما هو إلك سبحانه وتعالى لمن تكل إنجد الكيوان من الكلام ما هو كلمة لغتين يعني قول وانا عجزي به أي إلك سبحانه وتعالى أي من كيف أنا ما هو الشكوى يقول سبحانه وتعالى الصوم وقاية وعلاج للشهوات ما هو من تكل أغتي قلتي هوري يعني قول الشهوة كنجنس كلها عذاب ni wani shahawa bayan ni hauga da mulki in ko ya sallallahu alaihi wasallam aga shababa yamar dai ma mai haugo ban ala tunan kan a gane ya ma'ashara shababi man istata'a minkum alba'ata an yatazawwaj ane he aran wana arkusai jama bakan sai ne shabab huna igabo min da alborai da wai borai ne amin maganta iko yani ya ma'ashara shabab he aran wana arkusai jama من استطاع منكم الباعة فالكل كم لو جهين أرغى جهي جيسني سمبو كلمة الباعة حقيقة بون دا لارم كنارا إن كانوا بسني البركل كم نجهين هي جيسني سمبو لأنه البرهيجي نجهين جا جري نجهين جا نو أوان الحقوي مسكينة لكم وندا ونستجيني الباعة من استطاع منكم الباءة فليتزوج barkun kan gi hingi hige kine sambur ko jane boran ko be ko kar gi higi albab maqtu lima higi fa in fa innahu aghaddu lil basr zam to hijani kan ni bite inga no ga han to gindi yano batu agin ko to gawa wai borai kun yan goba zam man tika la shaytan wana handawi dano ka go go borai gawaida wajin banda ko ne wa ahsan lil fajr faraj aga aglu ko ni bisa gabar farjo batu hijani kan yaje bi ma'ana da cikin kan merira dinayar ra wal mu alfasha iko jani wa man lam yastati bar kul kan nutihin arra hijani yaje alba'a to ifo no ga mu fa alaihi bi sawbi agogo raga asomu me hawo bandiya majidi bandradi me hawo yadi mono ayyamul bid ba ko karni mi te kanga ti handu kulu ra jirbu wakin di jirbu wai banda jirbi hin za da nimi mai hau wani yake bi mai hau na fi da kan ma'ruf irgi bai iko ya sallallahu alaihi wasallam ani fa alaihi bil sawmi fa innahu lahu waja dan sai mai hau ne kan ni ga goban da ni abtilama wat kan ni mandu hina kan ga hiji aga sai ni sai kore hari kan gin wa merera kan ya dan wa kulkan almai da goma rukungu abunda gurba to kul a shahawa ba ton to mu wajen cika kulti nina bi ma'ana dirna misali zambu shababai malaka bu cin kulkan mu ni bunda ku tap ni koy ga kani to din ma hawa ku zarkan min jumi na da ni ko sai dan te lokacin ni shahwa ba mun sai no ai koyi no wuce cin ba wajen banda ya ku sunai ma huwa fadlu asiya iko ga ti me hawa abakara alfage ne lisiyami fadailun kathira me hawa aganda bakara kun da hansu ga babu mu zamir ne handuno kan handera mun go irko subhanahu wa ta'ala na suban sannan matkir gabe jumma wani zaro irko na suban gatun kemen wani zare ba ya dinno me han handu wana hando irko na suban gatun handa wacin da hinka alfage ne lisa'imina fil jannati babun yuqalu lahu rayyan hakika abar me hawkune din ke portu ne ko aljanna ra kan portu moyo din isna ce kala rayyan maanu kirga bay gadan boray e way boray de gara yan wala yani ga portu meno gutun aljanna won portu ra portu moyo de irko diya sallallahu alaihi wasallam an irti hadith ra inna lis-sa'imin baban fil jannati yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhulu minhu ghayruhum portu me fogo aljanna ga kan man cikar me hauko ne won barkan ni diga me hauko bandi bi ma'ana landi jeli da me hando ka abite me haw hando banda ga hando dum de jirbi iddu to portu moyo wo irga bici hanne je borate kan kayendo zaro hani agogo re kayengo ful portu moyo dinga ifo se zam se awana me haw ka go go bande adunya ifo ya sallallahu alaihi wasallam ani idza dakhala akhiruhum ughliqa wa tikul kan no bore kayenga me haw go bandi ifuran da portu moyo din to kuli ga dawun ba kunno sifuran da portu moyo din koyne kallai ifo me haw kuni يقول يعني صلى الله عليه وسلم حديث را من دخل منه شرب بركل كم فوران دفرت مويو دين من سكر حرب وانا كي يبورا حنان الله كم برد برانا هارو دين هن بمعنى ومن شرب منه لم يظمع أبدا بركل كم نون هارو دين هن فرت مويو دين يا دافر الجنة را أتجو حلا بدا yan ganya ku sunai wani bakkaro mutum mai hausi da bore kai yanga mai hago banci na'am me hau mun suka la dinga tin ce fonda kan ga fonda ni aljanna sahabu gona kan si gane abi umama radiyallahu anhu qala ani atitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay ka ko diyaru zarifu wa qultu aini murni bi amrin akhidhuhu anka nima yamar da mita kan ay gadi nin ilko diyaga bi ma'ana ninga tibora kan ne yamar da mita يقول يا نبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له أي كرنجا من أبي أمامة مكوكر جميعه بوبان دي بافنا را فإنه لا مثل له زمت ميها وعسل تشينه بونو إبادة يقولون سبحانه سي حديثا كان حديث وجه فصارة إنك تقول يا صلى الله عليه وسلم وانسنو كان إلقوا سبحانه وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به me hawan suka la ai irkoi wannan wa ana ajzi bi ai mono bai samu kai banan da me hawo ne wannan fara as-sawmu yashfa'u li sahibihi yawm al-qiyamah me haw matikar ibada no kan dinga gobandi aga kun sun take no zaro han irko ja sallallahu alaihi wasallam aga ne hadisi fara as-siyam wal qur'an yashfa'an lil 'abdi yawm al-qiyamah me haw da qur'ana a wani jarau da wani ciwo gobandiyan yashfa'ani inge borhinka iga kondo dine yashfa'an hakiga bon da bi ma'ana iga fagar cikin sai isko subhanahu ta'ala do amin da aljanna ikoi ya sallallahu alaihi wasallam ani yashfa'ani lil 'abdi yawm al qiyama iga fagar cikin bora sai kin do zaro hane isko subhanahu ta'ala do yaqulu siyam bi hawlo gane ay rabbi mana'tuhu ta'am ni ban yawo a dunya ra'ayi na ganjin warin wayan a gaban wari kullum da sai a guga mai hagu banci wa shahwa ya ji mono aina ganji bonai hare a gaba bonai hare mai aina ganja a wani mai hagu goban da yanzu fashfa'ani fihi irko ni mukon zai ji a kinara bi ma'ana mai yaddan da fabero kai guga ta ce ma da ni wani bin ji su yantawa ya ji mono wa yaqulu alquran qur'ana mu ga kai irko subhanahu wa ta'ala do amne mana'tuhu law liban yawo irkwai ai na ganji jirgi shine a zutun ga nafila a zutun ga ahzabai kyau a goga kai a goga kyau ai na ganji jirgi borai goga jirbi fashfa'ani fihi irkwai ne mukon zai ci liban yawo cinara bi ma'ana fabero kan aika ga tasi irkwai mai yaddan da fabero ne mun dubi tasi sabab kan ga da aljanna as-sawmu kaffaratun liz-dhunub me haunya kusunai a ga sai borse haikan din zunubai su manti kala aka ce sababu kan gana min zunubai irko subhanahu ta'ala a min su irko diya sallallahu alaihi wasallam ani hadisi fora fitnatu rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqa nin alwaru fitina kan no nigudu di wana almiyarura din arzakara ya di mono din wani gorgasina kinara ya di mono ni wani jingare kinara fitina ko kan yanne gudu haye kan yanga fitine din su su dine fitina hakika bonun da talifo yan kan yanne ga sai mi to wani yan cire imana ni wani almiyalai din wani almanura ya din mono din wani gurgusine ci nara ito ga ti hayakan ga zunubo di tusun sai iko di sallallahu alaihi wasallam ani hayakan ga tusu in ki as-salatu was-siyamu was-sadaqa hayakan ga tusu ni ti jingar kan ni ga bobanci jingar farle nigi te jingar nafile nigi gobandi yadi mono nigi meho gobandi yadi mono nigi sarge gobandi aye waskur kan nigi te mantikala zunubu yan gona ta iga kusin te ya kusin su manan tai meho atinara in ko diya sallallahu alaihi wasallam ane lalle jibril alaihi salatu wassalam عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له مكوكري hala me hau hannu gaka ibu subhanahu ta'ala min zunubai ya finti zama mursai da halki a gado adamai da kulkan no me hau hannu ka ga kai borayna me haw handu me haw irko subhanahu wa ta'ala man ya fati jibril ne irko diya samani amin irko diya ne amin وقال يقول يا صلى الله عليه وسلم لي الصلوات الخمسة والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر أيوة كل كنو إرك الله الصلوات الخمسة جنجر هو كان يتزاورا والجمعة إلى الجمعة لما جمع جنجر كفا جمعة والرمضان إلى رمضان ما هو هندو مكة أما كساعة مكة mukaffiratun lima bainahunna igin zunubai kulkan nubu ga te igi tutun te hayewo da targamara idza tunibatil kaba'ir fanna da ni moru zunubu bere ago zunubu bere na al ishraku billah ago zunubu bere na uququl walidain hayewo kul mantikala zunubu bere yan insha Allah da wuce kan irwan sheku to kwara ga batamana insha Allah aha to eh nya kusunai Kasahari aska.
Assalamu alaikum. Eh, nous avons le dernier conférencier qui dit qui a pour thème eh, nous avons notre troisième conférencier qui est le dernier, Inch'Allah. Et après le conférencier, nous allons essayer de clôturer. Et cet oustaz a pour thème Azina wa Adraruha, c'est-à-dire l'adultère et ses méfaits, Inch'Allah. Et ce thème va être exploité avec cet oustaz qui est là avec nous. C'est notre parole.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبطر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
Wallahi kullum suna wani banda-banda baiwa da wanda. Wakomu ne kuwa ne yana wakilun da yanayi. Wani tuwa gani wani tattali kuma. In kwaikwaye wai an ne gogarin kwaikara ne. Wani sai wani himmata in kwaikwaye da kusa ba kowa mutum su ba kowa. ويبقى موضوع مسينا في درس مثل الزنا وأضرارها. الزنا دي قال لك أسلام بين تنجيل أولا كده يكون دماء وتنين وغنى وزنى وكان الدكتة وكي إبنغن دي يكون للطبع برسان زناتي كم بقوي تندوي كوري مرأة wani wasan haikwade na mutum a ramu kwai ga ke ikun jina da yau da ne bocin jina kwanon jina ikula ko albuwar jina wai buwar jina ikun jina da yau shari'a ne kundu mo ganji a yanzu mu kan da ikwa baya da haukiki wani waiwai da albuwar kul ikwai albuwar tsaron da ganji yawa mana halin da kokokin wadda ba hijai dina sai da mutumi a hijai ko da ganda ɗaya musafihi na wala musafihi a tsari gwamnati wai gwamnati ce kan mutumi gwamnati in ko kan ce kan dubuno in a lokaci irkwai na hijai wanda a wani da alafalan ne da hijai in ka hijai kan ba na wuro hijai na wurin bai tashi sanni man dimina in dangarowo nka mide woro kay gete tafwid kan itiba kima de sambo ni ni jate da di yan dan da mo ni ja ke ya ni an ka nan bora du mu te ti no bala adu bor ma nan den da in ko ni in mo no da nan bor mu ka da fondo kan te fondo hanu bor kan ku ni ga mu ka da fondo hanu amma kamar nan da wani ko ne da borin borboro boya idan yi da kante ibn ali da wani ne mu ko no ga bande problem no ga sai matsala no ga sai amma sigan ji wa ji kun problem da dumo a boye la sai ba ta ji ba wanda dan nan no zan yi ta ba zan bari tana da don ka dan nan no zan yi ta dole mata amma wai ko danga ro zan danga ro zan bari ko Allah san bai tsariya wai man tani inna no ga sai dan di da da karan su su kan ya da no din kan na kan ni sai di man tin ga na do wai di to wai ni ke man sai kan bor ko gono kan man tin wai bor ko bor tiya ru me ke da da man tin da mi da bor ko ni na da da bora ga ni zina ke ni no bor ga ya ru kan ni ni ke bora yan yi ƙwararru kwanye kan tsarewa tsarar kudu ƙwararru sammu a kudu wai tura ne ga ga ƙwararru indon ƙwararru sukan da hain kulfu da alfarino igoga hainomi kamar no igoga da tsarfara don kai gane tuna gana musu tuno garo no filani na ne garo za farmo da za mu garo suka yi da mu ina rana na ainihin kan mun ba ka kulji na garo yarin da ramadan na kuka da abu amma yin ban ya ko dina dina ma su kan tonya no amma garo no kan borgo da da borkul kan na dina garo to kuli ga da Allah mala sabu mu dina teri atin dina teri da lakkaskare atin ga teri lokaci kuku ayar fo dina mala sabu am tasawu kan da abin ya sara min amallaha sara amanin da gore game tsara amanin da ko da musa dan burkul kan ne da kan azinan da ni zawai boro ke ninda da musa da azinan da wai me ninda da musa kwara dinan bai da zina ni ya san tun da dalil burkul do to wakan gonin da yake da la ga mu ne da ko zina ban da har yin da burkul ni na duniya wankan da zina ke kan da dina lomo ko ne ta ta dai borkos kino kanga zina te goyi kalle han ne ga buhil ko do do sallati ga kan zido a tsaka sare wai da makul kan ni wa ko kungu ni mai ka hanan kalle ko mor han ne wani alama ne ko da kan mun labore dini ni bonga to Allah mu wanda yin zu ko kan waje kalde zina in ko ya sallallahu alaihi wasallam a bangan ni borai sai kan borai ra bor ko kusino kalamu mun da ba zina ra dan dine ke be ni ke moy bumbo ga zina moy zina ro ni biguna koyni gunar matul kani go mi den go go bora guna kamila matakan ni shaytan wa talim sai man ja da ka borde no ke wani ke yinka tambe yinka moy yinka nan yinka kan shaytan go ga talim ni sai kana ni ja adin hima ya wani man bai kadi wani gumori ma bai ka wani talim ko shaytan no go ni tuwata da moy gore din moy gore ni muhanna kan kan ni hindi wa kullu di kamila man tamattan ni dan tokar ni koy kan dinan da kulli yadi matakan da ke da man yadi no yiro ite ji fono ni ke ji koy an ni man do Allah sai yadi no hanga da dina kan ga hangan dan ne kan bore ni ke ka shahawal ni kan ke maton kurwo bore fa ga ra kul dan na guna da ya mere kan da ke ba ko man da an da ke kayan mata fa karano wa kulli da mera wa safaibum haye kurbon da kan alaƙa kan goyin bayan masu sandire ne zan kai mu ba lokal da rano ibo fatare kusi ke kalde albotan a riga al'umma ne da man jin koi matiyar mu ne koi gida jai lokacin da hau ta da hamuran ne dan dottijo nan da diya a wanda ya ka ba kwara wurin ne ma dai agogon jirgin musu musu motar a mamil fan da san suna da ba da dai mi za mu wata da san muna wuce boron goro dillan yanno alberi yanno kan borfoyon dillan yanno kan godin ka wai borke kai yin kan mura boron goro kan dillan da yanno go am wai wara ci am na sai mun ta alan ko waradin gonda no waradin ne mai ra cin gonda gabi wani banna am yake da da zuwa sai mun ta borfo kan boran mi cin da ya da wai borama bana al borama bana woti wokan akwai kan kwaran din da kun kwarai gogare mai gida fatan kwargo da wiza wani mafi na to wane yau da na ya kukwai gini nisa wa hantar manta a saratun ka albayin da ya su zama al'umma kulkan ta zina ta yi kalam ta rumu kai zina ta yi tsawon gari wata mini za ku lisai laki motar ta dai gwarai muzu zina ta yi tsawon gari wallahi a tsawon gari ba kulkan mai da kun dora a cikin tsawon gari yaadin no zina irkoyne hambulanninda irkoyne wala taqrabu zina
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا
irkoyne wasimani zina zama dinaro harimero fonda tiga gano kuko aɗomo imero don kai go ka ne wa ai gane min do bore te ai go koi wa do dalla amar go go koi zan ta ki kan go da an ga min jiya ne dinan ce kare man no ni go mo ni sina ai go ai go wai guro ni ko ni ta ki da man da bai kan man jiya ne wanda ki garga zin ce man jiya ne don dan yayo ki ga dan ci ne ra son dina te ba wai na da ma wanda yana kan kaman da Allah bokan yin ke miro ce so ga kan dina kan wai na fata ko ga ke bore din di wai na ta kuran ai din kire lan pade re din kire lan fonde be ko tut te dina te din ti ti ba kar ku ba gane no ku ba gane no no ja ta ta ta ni wai ta shi ni ngan ha ku kan da safun dai makati ga mu hurri ga mu gokin dokar wannan banda mu koyi mu zambar ta ki hani ga no ko ni suran di kanu zama da na wai kuru fuyi man hawai ta tin zinga makwai sa jora non ko wai kuru agogan agogan mena sai dan barta shi ko ga suran ni kuma a sigan ji mo mantini na babu a wannan gwamfa mai sama da noka da wannan duga ne da wani wani burkuntan wayi wa kirko da kan wani man kaida to yawo ne ta ya kuma in kun jin haramun hade bor jallo wona ñakanno bor hay islam dini jallo bor siba bamma dini jallo kaynande ɓeɗen sibawi mi ndiya ba dorira makagan zaray o kulmonu sika ɓorga ɗum hay kusti minda dama damantimero damantimero hay kusti minda dama wonte dinaga mbeeri boray mangay ko mbatu kakun dinaga il koye bor hanne kati ibadu rahmani la ani wala alisan isitina il koye bor hanne il koye tama hanne nigay il koye wona ibadey a wonna ama wonna faa to il koye bor hanne bañña hanne il koye te il koyne wala alisan isitina dam dina teeri man dikal damban dam amana moa kolnu gurzugay gormo dina teerey te da tonin kan wato da cikin shale gono da kwaran sina da nije ka sun nori gibi no yawo madara ka koy lele musulu kan gai dibo din gogon da umma dai mun bai gai ji ka kwara bar zuno alqurawo ga gare no imare ma ka la bora ni konda la bora ka dan ka su ji ko gina hala mu do ka dinyan bona kan adona da handa sunai kan ne mere ke di amtun ko kuni da aga yimɓe ten tasode laaga yimɓe ɗum tuugama yetta wayno koji a sall alayhi wa sallam ana ida dana al abdu haraja minhu l imanu fa kana ala rasihi ka zulla an gontina ni cimandiyeno ananga mowno ka fundigama koye kayni komo gomɓeni dan tuurnike fa ida akla rajane dan tuurnike ni won imanu ruzummu kanio dan te honkuna niman tuuɓi ni ko alhaalo ɗum wonni kolli tey hino hino a goɗeɓe jigino ni imano goɗe ko mooru nino ne man ni nebo tisnina tayi har ko te kadi ma kawe tege tede amma kora ɓen ka dona fulano ni ka e kufa wallahi bi fo koye goto fone senga wone ide nganonanga ha hal fo tisdineyde ɗum ko asa ɓey il faut tisdineyde ngana go a wo ñawo haali fo tisde won yegede e mono ko ngal terminal a wo ñawo haali fo tisdineyde to da bora su ne bai mu bora ke an ga bai ne wa su ji ba ra tari mun boda ko bur kani dina tare mun kuna bora da lakkar ko ne bora da an ne man sai bora da darjan da inge dina tare bora da darjan da tarbisra kawira da ni don ta da ko idan di ko da mi fara wala bani man ce non de ila ibrahim ni man mai na sai da ni zo ka ga kyautato mai sabba mai misalin da da mutum da gina da ko kyauta ban a wurin preparation te a wani mushri ko kan ga da mai da sada da mutum gina da ko to university an sanin sharshar mai da sura da da mutum gina da bora ko kyauta ne a kan gwai service ko gina kuma mai da sada da mutum gina to ko da ba ni da wani mutum bora la bin sarar ne ta mutum labuwar da kano gobin da rumzan kake wani mana yin misali na wace jimin ta gaji ne wani dina dina da sam to ni bai go a kuma koi ne da da saban da non kul gidu kuno wanda ta me ke wani to wata kono irga du gidu kunyo kan yanga al'umma ganyi ne ni kai ta nazar ka kai ma ce wani babo ta wani a wani gahamo baba zanka kul bawo nga ta ga hamo baba me toro da alfaga nga ta fundo baba ni kan ti fundo bawo ni no da ya mar da meri ni no ke ba sai ni meri te ni kan ni no ta alfaga bero zama me toro ina lokacin zanka wani babu bero zan fundo baba yana da fundo rai kan gobe yana da ka fundo rai kan gobe kan borbu mona wuce ba zanka sai masu ta ya halbun gogon bora fosse meri bon daman tiyarin niskon nan ko in ko ja ne lazim zalimi ne yadda yo ho mu dina te su dina wato ka mu dina din amte kiman ko man kiman ko ne ko in ko ja sallallahu alaihi wa sallam hadisa dina wal sayyim kina kan da sai zamayyan da sai ana ya ma'ashar muhajirin qisalu khamsin qisalu khamsin مثبور إذا ابتليتم بهن علي والجربن وأعوذ بالله أن تدركوهن أي فتيون تيتير فغيركم من سنة والصحابة الباطنة للوكتن لم تظهر الفاحشة في قوم قط ميري من بيك بنجي بويرا باتيكو حتى يعلنوا بها على متون كيغا بنجندي إلا فشا فيه متعاون قالتكم اللوبة تنان بويرا اللوبة ليش كورونا ومنو دوري كان ليش kale kuwa bi dori sunan borera kan da jiksa walau jawul lati lam takun marad da doriyon kanyon manjin ka tekir da banda fi aslafin mu'minina alladhina maru boye kan jin kan su dore ni tin mu so ma digi waye de de ni ma ha pot sida aslai kan sida dan na sida do da sida ya zo ni kokon ko na ko fara adubani na tangano ha mai kai na sai ina yan yayi ko ni ne do ko ni ne go ga na sida ni ne inda gani a man sida no ina sama ni na ne wallahi sida no ina zama don da dubai kan sida don go sa ni kan sida no mọ̀rẹ̀ kẹ́ńdà ti dá wọ̀ sí ti kẹ́ńdà ti dá ló lè dá ní. wọ́n ti sẹ́ bínú sẹ́yẹ̀mọ́ ìgbà náà kan da dóorai wọ̀ alloba dóorai wọ̀ dóorai wọ̀ kan kwanta mine da dóorai wọ̀ kan yankin da sabari sannan ti dá ló lè. wọ́n ti jina ta yi da guzu da ta ta tsara ya manto ba cito da gina. irkon ya ne ci ni fora sakon hunkubo ka aiko. ina tunan ne igori kane te bisayi mu ko cawani iri koyi iri kaga to furu alhali koro don furo din bene ga kankan gande na yi sanu maskiga buwa te da ne makkan suru boda ne borma yarin cinna boda in zon ko mara kalin gobe di alboran da wai boran no ga ikul mo ga ko no igori kutte ga dan yi bere ko ga tun ikira ganda wa kulkan dan yi mela tuni kirgan da kulin ya kaji ai ne malaikin in kajin da mai robar wani yau ine wa ammar rijal wa nisa ina amma alware da wai bare din kan ne ji alladina fi mithl bina istanur kai yon go buwa kina da alhalu da bayyana musulatu wa sawat ina te da alware da wai bare no burzaki da te sare ba nuna hali ga to kayan noyi ke ji wani maskanci ne wani kuta yano kai gorin ko kutan da iga gare kan gogan da narin goga sai da wata no irko tala da dangi sunan di ila danda kan dangi wasu kai ike danda dangi bela a wani jika yi maskan zina ta yi ga turko kan da zina ta yi yarin cin da irko tala ta yi ta sandale buwa alhali kan a ranar yi gunzura yi gotu kan da jina hala da sokayen do wasu kan gunzura yi gafin wani kare da hannun da jira كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال والنساء النبي استرسى البريتي التقوى البريتي على ترك الزنا زنا نجيبه مسجد بكي يقول تعالى بكي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم
kaino yar koyte yar koytala ne ya ayyuhan nabi hani annabi Allah da dai wai wanci wanda kai ka Allah mutum mata kai ce in kina in shirku da yake dan ne da wai bai mun kuna shirku da wai wa da yake dan zage ne kun bu din mai kan da gun wai bai ne da ya ne wa sharri nafasati amalan nafasati min sharrin nafasati rufakai kan da turba guraira kuma waccan da wacce fatakan ruwa idan ya sun ba mu an kuwa na kaga ni sarawo wo fami wo ko kwatta te ne hare wo fami wo kwatta te ne hare yare no ibe sun dai wa min tin kurnya ziba mata dadaba yare no mo kwani wo kadin sanan ni ma ta ba sai yare no wala zinin don da dai zina nan kai wai bare kai yin mandi gida wargana an bar kai sun da kun yi amma zina mai rahon kuna su kwaye gun bora gana amto nan kan wai borkan gobai tarbisra bor mani bon garo alborga ka to nan kan moto wal forforma ga sai aran ke adadu marje kanno warga dinate boram korporade go boron na do na kalima ke justice iwande da alkuri yo yenjera da muke adadu kami da igame ramu o boram ne na farganda haya alhali boro karo haro go ase kalim kurnyo ke boro ni ko no amlai wanda boro bina amlai sabe bina to boro ngandi sandin wando no ke free am da se moto wal korkor amma sore ya tine won so ni wanda wani ko banda sai akan da ne boro ni de to kan gono mo ba wai kan kin din ne wal mi dan ne sibo ba boro gono nyama yora ibn kurji lome ibn kurji igonda kur duwan kan bora to merino bora de duwani da bora wani nan wani gaji diga diga da hajiya hajiya akwai makka akwai da yin makka a sai yaji ne a yaji mai amene bayan zano a cikin da gwamni inna allah tayyibu la yaqbalu illa tayyiba irko koi koi hannun ay kullu irko sabo ila kaman diha ya ganno ibtikan de meri ko kan iga dum ne jawa da kan bai kan bon ko ni makan ne ide borama cewa nan koy garo ka ke mu biza matawa ida ni kan ma ya ne ba ho karni walina mpa zone no ibo ba ku ida wo ma non bona koy duwa kada ni fa ne da ka man din corona sai da bakara din ka ta ga man ka afin wani ka da din ka ta da te ai te nan ai tinan ake borwa din kan ka wannan fa wannan kullum ko jaro abuwa bare wasiya ne har in sabta wani abu masarta yi ko ma ya kake ki sai irko da itali da ne irko ya fa ko ne ko sun ko ya cinno salafai bore kan yongin igir hamburan bi gumon da sin salafun sala wa tahdid min sin annabi isa أغنى لا يقول البطالون من الحكماء ولا يلج الزناة ملكوت السماء. سندا حوفنو asin ka ta hakim asin ka ta faman wa kul kama wa kunan wa asin ka ta faman ce zama gaira yawa tabin wa yi duwara da fundi taban da yau hala ko ga tambar azfuro funde kan ko bene iliyina dina tere funde ko no ni dira kan dai mi koy mal haqwa ne kai da din digin ka da dimala ko fongu usman ibn affan hana kan hane ina ikadadi wa taji mawi a kai nga fuwo bene da mundo go da wa kana no bore ha kono kan ne ine ka go usman mi ane afil qawmi talha talha go bore ya qala talat lina qala la fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ai ga batun ke tin ko ga ai wani ko banya na gidin wani ka tin ko ga ne usallima ala qawmin anta fihim zama kan usman salam bore ga kuli mantu anai ga salam bore yon kan ni bore da farha fala yarduni ziyati qala tabani qad radat yati qala ni ahaka da rabbi ya ni ga salam yon yati da dai assalamu alaikum ayi mutama wa alaikum salam ana sai to asma'atuka wa la tusmi'uni ayman ma yadni wa sayma yadni natu ya talha anshuduka allah ay gogan hada ilfai أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كرك وجعل لا يهل دم المسلم السلام فرس حلال إلا واحدة من ثلاث كليل هذه الزراعة أن يقتل بعد إيمانه أم كفر أتمنى يوم الله إيقاوي أم سلوك بويدونا لكتسرات أو يزني بعد إحساء إحساء إحسانه ولا أمزنه جيبندا أو يقتل نفسا ولا يكون به فيقتل بها إمامينا قال طبعا اللهم نعم ولم يجمع إمام الكوجي هذا فكبر عثمان أنا الله أكبر وقال فقال لك والله ما أنكرت الله عز وجل منذ عرفته زعم كان الكوجي من جفر غيركم قال إن الولد يكون أهل أمن هل ولا ظنيت في جاهلية ولا في إسلام أي من ذا جاهلية لا تدسنا صغيرا وقد تركته في الجاهلية تكرما جاهلية ريبون بيرا وديون سينا من سيدنا سينا وفي وفي الإسلام تعففا الإسلام ترى مبون كوريون بمسلمون لبن دي كان بندي لبن wasu kuma kan ni kwato da original terido ne wai kuro do a gari ne ta yi zan barkan ta tono nga wo nga wo ana dori wanda ta gunda ko ta bunno ni mursu ni kuro ni mursu ni azzaka ni mursu ni addina ni mursu ni adamin tare mana dan kin tsaro imanu usman ne alai man dina jahiliya ra'ayna nan takarruman aslam nan ta'affufan wa ma qataltu nafsan ay man kullimi fa yahinnu biha qatli to fa min nabiyyin ma la to ko kun da kan di bai ne ni da jahiliya ta islam tare ne amman dina eh hindu tare da bai gano ni muhammadu yin da kai na amdu ani gunda tor kan nan sai ta sanu mu da ba riwayat qur'an ba ka mun kamar da hamdu in tafsir ana wani kaka ga soja annabi do ka annabi na sai ayi wani kirke wala wala wala yazni kula ne a wata zanil hurra borkin da zinan ngo mun da borkin a wata zanil hurra alwato yi ma ci borkin da borkin da zinan borkin da zinan jahiliya rafa borkan da ne mutanen da ke bortata kai ni kulfa ni follon kano fa ina abe ikul abdumanaf bandai mu za hindu za hamza karin ganin sai kasa amma su gan jago ha hal a wata da limurra wato yi mafi gwarsa hal gwarkin gwarsa nan wasu na abdullahi bin abbas a gan nasan kai ke afo afo a mana alaru zawiyar dan gaba ni yayi bayanin hidan ma min abdin yazni ban yi kusuru kan da zina illa nada allahu min nuran iman kalir koyar mai kiman da yawan annura ko kusa wurara da ban zina sai ibn qalim munziri ne rahimahullah a yasa kan borkan kan dole bani hanyan mu kalamu a ga isko ku bai nan to dan ko tilka kusin wa kan zina ta yi zunuba da bai mu isko da ka ba bani ko makkut kan ni sular go ga zinnin zinnin da go mu zinnin da ni kan ban moy bin no din te ni zunuba da bai da wa ikul ka bayar yan amma wannan nan ne ko zamu ni mo ni wannan din da hakuwa ne wai barko kan jinan da barko wannan barko wai ne barko barko wani zoi wani sai ni wa alhaquwa ni yan no gori bande boro hen ni mo nganda il ko tara tan ate no dina te ru no ba da bayin da banya hanko wani sai no barko ma hawgai wata na sha'ir ko ne ana ya ayu al malik al makhuf ama tara laylan wa subhan kayfa yaqtaribani هل تستطيع الشمس أن تأتي بها ليلا وهل لك بالمليك يدان يا عار إنك ميت ومحاصر واعلم بأنك ما تدين سودان wani shayar jahili a wani dolin a nan ne ban kolonaro kan borai ga hamburu liman ne kan cino da su su ba maki gobe karbar mai da mantinino ko kan ne kan dabo ne ga hin waina wani mutan da cinira nisihina koyo kan go kan na ni gonda bon hina ni tin da bon hina ada ni koy tara ni ja bon na ni ngana ne ya hari mabai kan ya bu ko bu ro ban de galla ta amma ni dai kan garo ko makkan ni da ya de ni barana ko kul kan ni garo dan to garo ni dan barana o kan nasjin go jin ki go kan de koyo zina tere igi de jin di wona faraje gojina kan da bora mai rote ne ne da ni bora wa ka da yin da dan jora igi karmo da ban zuburuwan da bora na fa ba ce ji zabani man aina kana hadha saw man no ko songo wa anta fadha ku ni boga haru ya ni mun sai ma dore wa safra wa tamra ni go fara ni go ga nyenye no wala turaqibullah ta'ala ni sai ir koy batun bora wala tasahi min sihawil qawabin ni diga habu ni mun san tan ko الزنا يجمع خلال الشهر كلها زنا مير كل كي انا مير نو زنا اللي كان موجودا ابن القيم نا قوة زنا مير ورا كما كان ده يكو سوجو دا بكرا كبينو أشريا من زنا تيري إمام أيامر بوريم كان سير موبينو لو كتورا واتوكين براويني ابن الجمعة بندا برا كل كي جنا iga zinateegal bor filana zinateeru way bor filana igi wino boray kulnamaya amru bin maymun al awadi ane ra'aytu fil jahiliyyati qiradatan hal islam taraygi tabu garay gonna arbe tora kalaidi fono ya itama alayha qiradatun aidi fono kam fono jama ko margabo kan sanad azinanu farajamuha ila jindo farajamtuha ma'ahu ay moyni ay ay ni ga tan da jindo fono arodo boyono go kani ne wasan kunyan da wannan zaman bai fono bor ka ni bor di bor al hal no ga arogo kani way bora kan babu igo kani to kul fono ko kan wayo ma kuma kaina anan ga bo anan kan ba kelli ta arogo mo cire iye kan buga yina fono yuda fono go ga die kan na fono ina inan ga tondi margo ka te fono arodo wayo wajindo ci ngara amru amru ne ibn maimun ane mo kai di go ga jin doi mo ni ga ka jin wa islam tare ban ba ka no dan ko no abi charam gumo te go go to go no kan wa no adan hari ara awo konda kanera habora yo za za hi yora no bor ko yo go ga dai agawa bor kan amwa amwa dai ko na mo di wa to ka go haroda da dinar dinari hinka da dan gora sai dinari hinka ko na mo mun alam no roji diga mun tam dal ko dinare ta da ma jindo harora amre o da ta bu haro ba do wani dan wani zamba ba do da da ka hari dan wara ne dia wani se ko kun dan ta ne dinare kun da mo dan ko kama jindo harora fone fone no go ga marugo kan dina ta da jindo bore mu kan ga jindo wai karo mu karo hin kai hinza yana ko ne wani ko ka ne go te go ko ta mu ne ne wor kwaro da ga ma koron kan isin da moto amma an kinga banga yin dindan wai bore halaki ibo ba bora kwa moto lule moto hinza ibiberio abo bin dora moto ko ga ta yin boron gara moto ga ta banda boron gara am zaru lule kadan da mata yin wai borarin wai wata da tano mata bu kunno wata da moto yin zarin da jama'a din kan gaban da imadin ya bu dukai dinan da wai borada mai kamar mutina sai dan wai bare hun kun tun da isin su bane hun isu bane na da idan mota be ni kwaye ga chada don kullu wa hun da ne a kaga zinawo ba be na ro bora sun ka da ka zina ma ga bon ya mu da matkul ka ta da bor me yo da ni bor hun ni ba zina wasa zina ne be ne kul mar gune zina matkul kan gonda din da han kul din kunna dina kai amma to nan kan ni sin ka ba salama mun da ti dan bore kan nin da ina te ba ku mo bala su boro ta sun ta la kiwo aga mo ko bai da ni ya no dina bon bon kuriyo aga ka ni ga din mana ko son nin da ni zo wargo charban ne nige din ka di wai bon ko ni go ga guna ni zo go ga guna ya go ko ko kula ni charban wa fole sai ngana ni zo go ga charban ne to ko kita da won ko ni mo galan da wai barkon goga muna inda yazo wai goga sai mota a nan mota ma su da nan sai aka kai ke wani bai nuwa kan niga da yano nan kan kala bai niga da nuwa kan niga ya riga a gwar tare ka mota ni ba tara ga ta niga a ga muru a tara a ga can sai ka mota zama borkan ni ji goga sai wai gore mun sai kunna ni ji bara sai ta na mota nisan da can sai zan son har ni wanda can sai dan di gizo wai wani kan jiya gore ruwa ni ko bayan mana ta karunce da nan mu ma dore a sai nake mai mun duk can sa sai mun kai da bar kan hayar da ni to kun nan da ka wallahi don da mu ce to kun nan warta zaman wani wara sun wai bare fara can sai a ga ta da ni su can sai su da kaira ni can sai ko sai ni can sai gore sai ya yi mun su zuna da yi mun ce ko sai ta alƙawari kuma sai alkon kuma ne to litinin suna ta yi mace mutum da kuka nuna kari wa abi sonu igonu kuma da ito da kuli ne wa kuma wani idan ko wani ta ce musa da kuli ne wani ya wani ta ce kuma da kuma ko da kuka kuli wani ko ayi ne ya ce wani ta ce kuma da ya ce ko kuma da ce to kuma mai gidan ce ko kuma ran wani ce da ban ta yi ta ne ran wa sola da ban ta yi